كمان هذا لا.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
وفي رواية عنه وختم بالنبي
a wani ruwayan wanda aka samu daga wa kenan na
عنه صلى الله عليه وسلم wanda aka samu daga wannan annabi namu na وختم بالنبي annabi ya ce da ni Allah yawa annaba hatama annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to annabi shine cika makonsu shine na farko kuma shine na ƙarshe haka Allah ya masa wannan daraja وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه Ukubatu bin Amir al-Juhayni yake masa lakabi al-Juhayni shine ya fito da musulunci zuwa Afirka eh yana cewa ya ji daga ruwaya da ya ji daga annabi yana cewa أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ya ji annabi yana cewa إني فرد لكم وأنا شهيد عليكم annabi ya ce to ni ba zan dade ba zan koma ga Allah الله أكبر kuma abin da ya za zan koma gurin Allah zan je ne in ba da hedan ku rigingimin mu da yayi yawa annabi ya ce to zai yi sauri ya koma ga Allah in ya koma ga Allah zai je su gana da Allah shine yayi yanzu a nan aka yi niyya za ku je abuja ko kano an yi karanka an aiko ma da sakila ko sammaci kaga wani irin dogon takarda ambulan kawo takardan ma sai da aka hawo mota an ba da kuɗin mai ya fi dubu ɗari daga bila kai wani babban laifi aka ce ga sammaci ana neman ka to shine annabi ya ce bari mu je mu zauna da alƙali kafin ku zo abin zai zo da sauki eh gaba daya kowa karansa sammacin sa yana can shine lahira to annabi ya sauri ya je gana da Allah kan mutanensa ya ce na yi wannan ne domin kun je abinda za ku tare ya zo muku da sauki to kaga fassaran hayati kairan lakum wa mamati kairan lakum to ga yau ta bayyana rayuwa da komawa da alkhairi ne ga rayuwa ta alkhairi gare shi komawa ta ga Allah eh ku ku fice can ba ku dan mazo gaba sai su fito can ta can ba za ku shigo eh na'am Mm, وإني والله لأنظر إلى حول الآن ku dan mazo bakin da suka zo su samu guri ku dan mazo gaba gaba to ya yake cewa na'am وإني والله لأنظر إلى حول الآن annabi ya ce tafkina na alkausara ya yi rantsuwa ya ce wallahi yanzu a nan ina ganin tafkina Eh, yana ganin tafkinsa na alkausara wannan kuma kususiya ce Allah ya wa annabi shi kuma alkausara abin da ya sa Allah ya ji alkausara lahira الله أكبر Eh, kamar nan duniya ne ai idan an kai ruwa rana an dawo duk abin da ake bukata a duniya abu ɗaya ya fi daraja a duniya ba abin da ya kai ruwa daraja abu uku ne masu darajan a duniya ai ruwa nawa kenan lafiya zama lafiya Mun gane. Mm, to yi dama lahira a tayin hankalin ake a ajiye wannan zama lafiyan daban yawwa ajiye shi daban maganan lafiya a lahira ko kana da jinya ko baka da jinya zaman sa daban ba ma mutuwa dama ita jinya abin da yasa ake tsoron ta mutuwa ake tsoro yasa ake tsoron jinya ko din da aka ce da jinya ya mutuwa ake tsoro ta mutuwar babu eh amma uza sun ce ko da magani wuya ba daɗi to lahira za a ɗora kowa irin da ya fi ƙarfinsa eh da munafikin da na kirkin kowa zai kewaya ya zo gaban annabi a lahira sai an zo gunsa dole sannan za a kore ka ma a kore ka Mm, ga ruwansa na ruwa ba na Allah ne ruwan za ka je sai a ce da mai ruwan da mai ruwan ga dai na Allah ne ka sani ko to da mai ruwan Allah ya ce ni na halicci ruwan amma na baka shi naka ne ikon na a sha ko kar a ya yana hannunka an yi wannan ne saboda makiyansa kana kinsa da wani gemun ka dangalalle sai ana ka shan ruwa ba za ka yi an gaba ce to kai da kare yana yi ka je da yi mutum ne kaman kowa ta ya za ka ya ruwansa ka koma sai ka je wani ya baka ruwan ka ya an baka ya ruwan nan ba kuma a lahira wallahi wuta za ka koma لا حول ولا قوة wuta za ka koma kuma idan kana son sai da na ali ko abubakar ko usman ko ali in kana son ɗaya baka son sauran sauran ma ba za su baka kofin ba nan ma dai wutan za ka koma to yasa Allah ya ba annabi ruwa a- a nan ne ai da ka ji an ce darajar annabi ba za a gani ba sai an je lahira to ai ai ai za a je za a gwaru ai za a gwaru duk mutumin da ya ce muku zai je lahira ku ji daga gare ni in ba annabi ya ce zai je lahira ku ce ya je ku gani in ka isa ka je lahiran ku zuba masa ido ya ishe shi duk wanda bai rike annabi ba ba ruwansa da annabi ya ce zai je lahiran ku ce masa mu je ka ka- ya je mu gani wallahi yana zuwa za a yi bombin ɗinsa zuwa waje yi mai hi lahira aka yi bombin ɗinka ba duniya za ka zo jahannama za ka fice ba annabi za ka lahira in ka isa ka je mu gani in ka isa wane mutum ai ba zai yoyi ba ai ai ganin sarki ba babban ba fada baya yoyi ba yi mana ka je ka gana da sarki ya saurare ka ga wanda ya ce yarda da yi ko wayannan yan zamanin yan zamanin naku da suke ƙaryan da ba gaskiyar ba ma inda ka gwada da su ka isa jiya ba gwamna ya zaki riga sama ba to ba ce man ka isa ka je ka gan shi in ka isa ka je ka gani ka je ka ce a da gwamna zan yi magana ba ba je tsoho a je wayanka ku nemi abin da yake wayan ku karba ku goge ba a yin haka anan tunda tsoho ne eh Allah ya saka da in ko bai dauka ba hige baka dauka ba to a je kayan ka ba ba a yin haka Allah ya saka eh duk mutumin da ya je jiya gwamnan ya zo kiri ka san ma in ka isa kai tsaye ka je ka gan shi ka ce kai ma wani ne ba garin ku ya zo ka je ka gani in ka isa tun daga nan za mu je haɗe da mu dawo ko ina ss ne a hanya duk jakshin jakshin ana ana jiran zuwansa da ya fice kiri wallahi ba mu ga ficewansa ba amma da muna dawo haɗe da mutanen kowa gabar da yake kallo muka ce to a gabar din yake da bai zo ba yamma yake kallo amma da ya koma kuma gabar ake kallo kurin a kallon mutanen psychology na gane ya fice eh dan kare hankalin duk yana kai kowa fa gabar ake kallo ba ma kan hanya an ka gani haka aiki to a nan muka gane lalle ya fice kafin ya zo kuma yamma ake kallo da muka dawo kuma gabar ake kallo in ka yi zaka je gurinsa ai ba za ka iya ba kuma a nan din ma lokal gwamnati da muke zaune ba cewa man ka yi zaka je kai tsaye ka samu gwamna ne ai ba zai shi gwamna da wanda ya sani kurin lokal gwamnati din zai yana hannun ciya mai haka ne to kuma ma'aikatarsa duk yana hannun kwamishinoni eh kowanne an raba masa wannan kwamishinan works wannan a finance haka ne a commissioner of agric i understand eh wayannan su ne kwamishinonin ai kowanne da nasa daban-daban to yi kenan ga ma'aikatar wannan za su yi kaza wannan za su yi kaza kai saka shirya aikin ka na gidan gona ka kai ba hannun commissioner of agric wani abin ka na bajin na kuɗi da za ka je baka je commissioner of finance ba wannan kai saka je kai tsaye ka gani ko ai ina ruwan su da kai to kuma wal Allah shi ne dama mai tsari ya tsara ya ce annabi ya sani kuma ka je ta gunsa ba manzon Allah to wallahi sai an koro ka mu je na'am وإني قد إنا مغني وإني قد أهديت مفاتيح كذائن اللرن annabi ya ce duk wani taskoki na makullan ƙasa Allah ne ya baiwa in ji manzon Allah Mhm.
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي annabi ya ce da al'umma na ce ba na je tsoro a bayana bayan na bar duniya za ku tara Allah da wani na'am ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها annabi ya ce sai dai tsoron da nake jiya muku kada Allah ya lauta muku da abin duniya ku dinga gasa wani yana gasan kaza wani yana gasan kaza ba gasan addini ba mhm.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال an ji daga Abdullahi dan Amru dan Asi ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي yace annabi yace yi ne annabi Muhammadu annabi ummi annabi na ummi da ake dangantawa eh la nabiyin ba'di annabi yace bayana babu annabi duk wanda ya da'awan annabi a bayansa kafiri ne sai dai annabi Isa zai bayyana daga baya zai sauko yi ma annabi Isa ya zo ba da linjila zai aiki ba Qur'ani zai dauka kuma Qur'ani shari'an annabi zai jaddada abin da zai yi kenan idan ya zo na'am أوتيت جوامع الكلم وخواتمه an bani dukkanin matatarin magana waka wati muhu da cikamakon magana duk Allah ya bani shi Mhm.
وألمت وكذنة النار وكذنة الأرش wa ulimtu yawwa wa ulimtu an sanar da ni ka sanar da nazar mala'ikun da suke jiran wuta al-mu- mala'ikatul muwakkiluna alayhi wa kabirun yusamma malikan da wayannan ma- ma- ma- mala'ikun gaba daya aka kira wasu duk wasu mala'ika da dandanan wuta yake hannun chief of army star eh in baka san shi ba kenan wannan shine na lahira shugaban randunan wuta aka kira wai da magoya bayan sa ya zo aka ce ka san wannan aka ce to wannan shine Muhammadu aikin da kake aikin sa ne ka sani yace na sani mutanen ka su sani yace ya sani yace to shikenan ka sani abin da aka kira ka kenan kar ka yi musu a komar da shi an kira mala'ikun su san waye annabi ya za kai tsayen ya tashi ga jahannama bodiga da yake masa annabi ya narka ya ga wutan ita wutan ta san shi su sun san shi shi kuma shi ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yarda dole zai danna ya ga wuta ya kwato mutanen su ya fito da su baya ji wutan ma kansa ta san shi kuma su ma sun san shi to wannan ai mun yi wa Allah godiya aka kirawo su saboda aikin da suke makar sabon masjidi yasa aka ce ku san shi fa dan shi kuke aiki Mm.
wa hamalatal arshi mala'ikun da suke ɗauke da al'ari gaba ɗaya sai da aka kira wasu aka tsaye da komai aka nuna musu annabi muhammadu eh ai dawa kana arshihu ala nama'i ne al'arin yana kan ruwa yana haka tangal tangal tangal sai Allah ya rubuta la ila aka sa aka rubuta la ilaha illallah muhammadu da aka je da aka je al- al'arin aka mata haka aka buga mata sam da wannan sunan sai sai gam ta tsaya daidai annabin ne a dalilin annabin ta samu tsayawa wanda suke ɗauke da yin aka ce to kun san aikin da kuke ku ne kusa da fada eh to ku san shi eh shi kuke wa aiki a nan ɗin zaman ku na al'arya annabi kuke wa aiki eh su ma aka kira wasu suka san waye annabi kai jama'a Allah mun gode maka Mm.
wa an ibn umar radiyallahu anhu ya ji daga Abdullahi dan Umar yana cewa bu'istu bayna yadayin sa'a annabi ya ce duk da tayin kiyama aka turo ni aka aiko ni ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال
Mm.
قال الله تعالى سل يا محمد Allah ya ce duk abin da kake so ya manzan Allah ka roƙa Mm.
فقلت ما أسأل يا ربي اتقت إبراهيم كليلا وكلمت موسى تكليما واصطفيت نوحا وأتيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده Mm, kaji Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misra'i yayi isra'i Allah ya ce me kake so الله أكبر a fadan nan me kake so za a yi ma ka tambaya ya rasulullahi صلى الله عليه وسلم Eh, ya zo gurin mai kayan Allah ya ce roƙi shi tambayan ma izini aka masa الله أكبر duk abin da kake so a wannan malakutun namu me- ka roƙa mu baka sai ta ce ubangiji me zan roƙa abin da an riga an raba Allah abin da duk zai roƙan ya hanginan ya hanginan an raba manyan matsayin da zai nema duk an riga an raba su ba wani matsayi gaba ɗaya an raba ya ji ya ubangiji da farko annabi ibrahim ka rige shi bada ɗaya wata kaza allahu ibrahim kalila tunda ne ibrahim bada ɗayinka ne wata kaza allahu ibrahim kalila me zan nema zance da za mu yi da kai ka ce wa kallama allahu musa takalima ana musa hima ya Allah ka yi zance da shi ka bashi sannan kuma annabi Sulaimanu annabi Nuhu ne ko wadda baitu Nuhan ka je ka zaba annabi Nuhu inna Allah dafi Adama wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran ala alamin wa daitu Sulaimanu mulkan azima annabi Sulaimanu ka bashi mulki mai girma la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wanda bai kamata ka ba wani a bayansa ba to ya manzon Allah ya Allah ni ne zan roƙa sai Allah ya ce masa ya Allah ya ce masa قال الله تعالى ما أتيتك خير من ذلك Allah ya ce karka ja da hankalinka ya ce ai abin da aka ba su ai kaman ba a ba su ba Allah ya ce yanda aka yi musu mutum ne a nan aka zo da naira aka zo da naira dubu aka zo da miliyan ɗaya haka ne ba to manyan fada wannan da suke nan a naira miliyan ɗaya ne kake nema ne kai ka zauna da Allah zauna kurum haba Ah, ka daga nan nuna a kurum ka ji karatun wani naira miliyan ɗaya an zo da iya nan aka ba wannan dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari biyu ragowar kuɗin bai fice naira dubu goma ba ka roƙa ka ce, "To, abin da ka raba ya ce kyale ya zo Allah ya ce sai nuna masa aka ce zo ka leƙa daidai ga ga biliyan ɗaya Allah ya ce Allah ya ce ai wanda muka ba su ba komai bane eh a biliyan ɗaya da naira miliyan ɗaya ka hutu aka raba miliyan ɗaya da annabi ya zo Allah ya ce leƙa ka gani daidai ga akwai biliyan ɗaya ya fara aje ya ce ga biliyan ɗaya nan mun bari sai ka zo kai kana ganin an raba miliyan ɗaya ya gare wanda ba taba ba biliyan ɗaya yana baya Allah ya ce ai kai naka sai da na yi haka na basu na ajiye ma a kashin miliyan ɗaya na basu na ajiye ma sauran yi mana duk wani abin da aka ba su abin da an je lahira ba sa- ba su da ta cewa kai da an je lahira kana da a faɗa a jiyaya yi mana a in ta gure in ta ɓaci ai sai kai ne za ka yi magana a ji to yi ne Allah ya ce masa ya yace da hin فقال الله تعالى ما أتيتك خير من ذلك abin da zan baka Allah ya ce ya fi duk abin da suka neman nan na'am أتيتك الكوثر Allah ya ce na baka alkhairi mai yawa Mm.
shine fasaran kausara ya ubangiji ne Allah ya ce na baka alkhairi mai yawa Mm.
eh kun- ba za ku fahimci haka ba ko Ka- ba kwa zuwa fada ya kamata qul siru fil fada fanzuru kayfa yaf'alu alladhina min ta'atihim ku je fada inda ku yi kallo yadda ake a masarauta yi mana ai idan aka je sa- fada wanda ya sarkin da ya kai sarki abin da ake a fada irin wannan tsarin ne ai idan an je fada ran kai da wani ai gaisuwa galadima zai bayi naira dubu goma wani bayi dubu ashirin wani dubu talatin amma wanda ya yarda- aka yadda da yin idan ya zo fada ba a faɗan abin sarki ya masa kyauta na ƙasaita irin na sarakuna bai- bijim- bi- an masa bijimta Sai kyautan ya yi daidai da darajar sarkin sai a ce ta yi ka fita to haka Allah ya masa sai ka auna darajar sarkin kuma sai ka ga kyautan shi kenan yawwa to haka Allah ya masa Allah ya duba irin daraja irin nasa kuma ya kyauta irin nasa ya ce ina ɗaya na kalkausar haka aka yi wa wannan annabi namu
وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جو السماء Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan wannan Mm.
ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ɗaya na baka Mm.
e ja'alatu ismaka ma ismi Mm.
din da aka kama sunanka sai sunana za a kama wannan ko ba sai a nan duniya ba fi jawin samai idan a nan ka ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi to sama ma a can karkashin saman bakwai to sai an faɗa haka can ma haka za a amsa yadda kuka amsa su ma sai sun amsa mala'ika in yayi sai ya yi hiru ba zai yi ba ai dole yi ma sai ya bada gudunmawa sai ya amsa to wannan kai kada yake wannan in ji Allah Mm.
وجعلت الأرض ظهورا لك ولأمتك kuma mun sanya ƙasa gaba ɗaya sarki ne a gare ka da kai da al'umman ka baki ɗaya Mm.
وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر abinda al'umman ka suka yi da wanda ba su yi ba alfarman ka duk an yafe musu Mm.
فأنت تمشي في الناس مغفورا لك kana tafiya bayan ƙasa Allah ya yarda da kai haka za ka ce kurin nan ولم أصنع ذلك لأحد قبلك ba taɓa yi wa wani haka a gabanin ka ba idan ba kai ba Mm.
وجعلت قلوب أمتك مساحفها kuma mun sanya zuciyar al'umman ka alqur'ani sauran al'ummai ba za yi haddace littafin su ai in ka ga al'umman da za ta haddace littafin ta sai al'umman annabi ne kadai وكبأت لك kuma شفاعتك na boye maka ceton da za ka yi ranar lahira kai ne da ceto ولم أكبأها لنبي kuma غيرك ban boye wani annabi a bayan ka ba وفي حديث آخر رواه حذيفة رضي الله عنه بشرني يعني ربه عز وجل yace a Hudayfa shine wanda yake rike da sirrin annabi yace basharani ya ani rabbahu ubangiji ya mun albihir awwalu man أول من يدخل الجنة معي من أمتي سبعون ألفا farkon wanda za su ga al'umma tare da wannan annabi mutum dubu saba'in ne dubu saba'in ne za su ga aljanna Mm.
مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم kuma حساب tare da kowane mutum ɗaya akwai dubu saba'in to barkan mu fa eh ai na ɗauka dubu saba'in ɗin ne kaɗai har na ɗauke wuta kuma kowane ɗaya a tare da ya akwai dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in dubu sau dubu ma to za ku kwanka to a zai gida kaji Allah ya baka sauki Allah ya albarka Allah ya saka alhamdulillah dubu saba'in sau dubu saba'in in ba za ku yi lissafi ba ku ce kurin ya girmama to haka za su yi wayannan ba hisabi ba jazza'i Mm.
وأداني ألا تجوع أمتي ولا تغلب kuma an sake bani bayan wannan Allah da jiwa umma ji al'umma ta ba za su ji yunwa ba wala ta galau ba za a rinjaye su ba ana da wannan dama al'umman manzon Allah yunwa ya kai su babu eh ka daina mata da hankalin ka riga an bayan kaga kana wahala sai dai baka al'umma tasa kana al'ummar a wane ita yunwar baiwar Allah ce yi to ta san wanda kake so sai yaya ba yi- ita wai yunwar ba baiwa bace ba kurin zaka zama bawan tuwo ko bawan hatsi ina ruwanka da hatsi ina ruwanka da tuwo ka zama bawan Allah su ma su bi ka duk inda kake suna gurin kana tare da wannan annabi me yunwa me yunwa me yirwa kana tare da annabi Muhammadu sai dai ka ji na ganin dama ka je sabon gari a Kano ka gani kafiri wanda baya sallama yana kada diko yana ci yana ya bare mu da muke cewa Muhammadu Rasulullahi wane mutum ai sai dai yunwan ta zama ta ganin dama mu da muke da gata a nan duniya har zuwa lahira har ka tsaya kana bata a kanka a lokaci wai hatsi na ya kusa karewa ya kare ka ce da hatsi ya kare mu muna da annabi sai me ina ban mu da shi hadu bai in zai kare ya kare in ma ruwa zai kare ya kare sai mu gaya wa annabi kukan mu sai Allah ya ba mu abin da ba ruwan ba hakan kuma za mu rayu ga mala'iku nan ba cin ba ya suke rayuwa annabi suke wa salati ba ku da labarin ya ku duba wani du- wa- ku je bayan dutsen kammana wasu bayin Allah da Allah ya halicce su fa su ba mala'iku bane su ba mutane bane suna nan a bayan dutsen kaf gurin ya linka duniya sau dubu filin gurin da za ka jefa allura sai akan waninsu zai fada Eh, muta- mu- wannan halittan gurin suna nan a lokacin da bulukiya ya je gunsu yake tambayansu kai kun san iblisu suka ce mu ba mu san Allah ya halicci iblisu ba kun san adamu suka ce muka ji sunansa a gurin ka ba mu sani ba wa kuka sani yace mu muhammadu muka sani to me aikin ku anan suka ce ba mu da aiki dare da rana sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah tun daga yin duniya muke nan gurin kuma har ta yi kiyama to yunwa ba yace ba mu santa ba mu wai in ruwa ba aka ce ba mu santa ba me kuka sani sunansa yi ne cin mu yi ne shan mu ba ku duba tarihi ne ku duba ku yi kallo mutum ya kai duniya dubu dare da rana yi suke faɗa nan Allah ya jibge su ya bar su su ba zama da wannan duniyar tamu ba aje ka rike wannan annabi ka tsaya kana wahala anya kwa zuciyar nan naka ba ya kamata ka gyara shi akwai kaikayin wani abu a zuciyar taka in ba haka ba rike annabin da gaske ba sai an ga alama kuma sai an ga haske aihi daban yake ai idan ana dara da uwa yake annabin daban yake in ka rike shi kai ma ka san ka rike shi muhammadin rasulullah Allah mun gode maka to mu je na'am ولا تغلب Wala- ba tare da kuma cewa ba hisabi ba jazza'i ba sakamako ba yunwa kuma a yaki ba za a rinjaye su ba ka je gurin yaki kana kiran wannan annabin namu wallahi ba za a rinjaye ka ba wane mutum ai daga an je rintsin ya- ya kai rintsi kurin bari yana ya muhammadahu ya muhammadahu ya muhammadahu daga kun fara wannan kiran mala'iku za su danno a turo su daga bila yanzu za ka ga abin ya canja fiye da yadda baka tunani kuna kiran da zai kai wa Allah kuka mutane na suna matsala a tu a danno sojoji na Allah wanda ba su da hanci ba irin wannan na yau ba ka gani ɗaya man za a bayi dama sai ya cafke duk duniyan ya ɗaga ya maka ta a ƙarar su zo Allah ya jibge su su dira kuma me za ka ji tsoro duk masifar da aka yi ga an kaga mun shiga mu muka sa kanmu inna la la yughayyiru ma bi qawli hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ba haka ba kana tare da annabi ai annabin aka bari ai in an fara taba tabe ana taba iyayensa ana taba kaza to ko nan gaba nan gaba kuma Allah ya wayace mutane zai saurara eh shi yasa ake shan wahalan da gaske an tayi an taba mai daraja dole a ji abin da zafi ai ba maziba ce ta haka kurin bane maziba ce annabi aka taba yi mana an bar yara an farfa tsararin mutane tantirai tsageru kowa yana magana da ya ga dama akan annabi kuna gani kuna musulmin ya kamata ku canza tsari ai musulmi ya faɗi maganar da ba daidai a haƙƙin annabi ba a ɗan tasa shi Eh, a dakar in mutuwa ya ma shi kenan ya yi kyau amma a haƙƙin annabi a faɗa mutane wai suna kwatanta iyayen annabi da iyayen mutane ana kwatanta shi da mutane to bi amfanin ka in baka ji ba baka ji ba idan kuma irin wannan gurin kake ka zauna ko ka kaura ka bar gurin ko ka ka tsaya ka kashe wutar yi mana ai ba zai yi ba ana irin wannan maganar Allah zai bari ne to duk duniya ba wanda Allah yake so irinsa ko ba wanda Allah yake so irin mutanensa ba wanda Allah yake so irin iyayensa ba wanda Allah yake so irin ahalinsa kuma an komo yau ana taba su kuma a ce ana neman shiri da Allah ta yaya ai ba zai yi ba ko yi mana ko mutum ne kana inuwansa ba ma annabi ba a yi kwatance dalla dalla kana zaune ka soki matarsa ka soki iyayensa kuma ka soki jama'arsa ko nan gaba ka ce yi baka soke yi ba ai ƙarya kake ƙarya kake ai ba zai yi ba ko duk mutumin da ya walakanta iyayenka ya walakanta danginka ya walakanta ahalanka to wannan mutumin fa ko ya faɗa ko bai faɗa ba doka kai ya walakanta hankali dai abin da zai nuna mana kenan to ya jama'ar musulmi duk wannan bala'in yake faɗa ma wannan lamarin iyayen manzon Allah sun fi karfin duk inda ake tunani eh a lahira ba magana ba su aljanna ba wallahi sai dai su bayar eh sannan abin da zai baka mamaki ahalan annabi a lahira sun fi karfin aljanna sai dai su bayar sannan jama'ar manzon Allah ne za su yi da aljanna kullum da ya ba su ne me za su sun fi karfin nan ai wanda suke wa mala'iku wonin wonin suke wa mala'iku wayannan mutanen ka taba ka zauna labi lokacin da aka binne sai na umaru ana binne yi sai na ali ya murmushi da ya murmushi ya ce aka ce ali bin abi dalib ne ya bari ya ce kai umar kenan yadda a duniya yake mutane wonin haka yi wa mala'iku a lahira munkari da wani kiri suka zo marrabu ko kai kai ya ce da Allah ku bar mu huta ya ce haka kuke mutuwa sauran mutane al'umman daga yau kar na ƙara jin ko na lahira kun je gurin al'umma da wannan sufar al'umman annabi ya ce daga yau kuma da hankali da su ya ce aiki muka yi mun zo gurin hutu ne kar mu ƙara ganin ku ku bar mu mu huta kuma kar ku je gurin wani kar ku je gurin wani da irin wannan safa kwal kwal na ganku kun je gurin wani da irin wannan safa mun gaji ku bar mu mu huta mun zo hutu ku bar mu mu huta malakun suka baya hakuri suka juya masu wannan kake tabawa kai ku bar mu mu huta yace aiki muka yi malaika ya jaye nasa ya nasa ya tafi wayannan mutanen in ga malamin da ya yi sa duniya ya musa da muna gaya muku littafin mun daina faɗa in kama zun kama zu ka zo a nuna ma littafin an daina ma hankalin rahimahullah littafin mun daina gaya muku shi itin da ba Allah aka sa gaba ba ana ta ba su reference muna ba ku marjayi littafi kaza kaza an daina in kama zu ka zo a nuna ma gurin sai mu gane kan ma makiyin annabin ne ma mai ƙarya ne sai aka gani a rubuce wayannan mutanen za ka taba ka zauna lafiya waye kai ai sun fi garbi sai da na umaru annabi ce waye na rike ka a matsayin babana wajen ban shawara annabi ya ce masa babana kai ko ma ga da matsayin da ka ɗauke shi na rike ka a matsayin babana wajen ban shawara na faɗa kuma a littafin ne ran da aka yi misra ya kai isra ya ce ya rasulullah irwa nake ji ina jin ruwa a wannan kogon hiran sai da na abubakar ya faɗa haka da ya faɗa haka ya ce ɗan mazocin za a ga ruwa da ya waiwaya nan kurin ga guga an zuro ta ƙarƙashin kogon ya ja ruwan ba su ga ba ba giri ba yi mai taba jin abu mai sanyi da daɗi irin wannan ba ya ba annabi labari ya ce lokacin da kace kana jin ruwa Allah ne ya ce da Jibrilu a je a fasa aljannan Firdaus kar a bude gobar kar a bude a bula ta idan an bula ta aljannan a yi ƙasa a bula kowace aljanna a ɗauko gugan da aka ɗauko gugan da ruwa bula aljanna na ɗaya na biyu na bakwai aka bula a bula saman bakwai aka bula ita a bula saman kogon aka zuro tun daga firdausi aka sako ma wannan gugar ya ce ya rasulullahi a yaka nake da matsayi a gun Allah ya ce wanda ba yi da ƙaunanka ko annabi ne in dai baya son ka ya je lahira ɗan wuta ne Muhammadan Rasulullah idan da wanda suke musu su zo a bude musu ku gani ba ku san su bane ayi a wane mutum mutanen da Allah ya jinjina su labarin su ba su suka ce a faɗe su ba Allah ya ba da samfur din su Allah ya ce Muhammadin zaka ja mana na'am Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه با wanda suke tare da shi ashiddawu ala al-kufari eh in zaka zauna zauna kai kai zauna inda kake ka zauna mana zauna gurin ku ba littafin wani ya duba dole sai ka duba littafin ka aba daga kun zo ku zauna kar wani ya ƙara zuwa neman wani abu nan gurin eh za mu koya muku hankali kuma da hankali in ka zo abin an farma ahu ashiddawu alal kufiri sahabban annabi ba irin namu bane fa idan yana tafiya billahi ya ga kafiri ashiddawu alal kufiri ba sa yadda kafiri rigan su ya taba rigan su da kan ga kafiri sai sahabi ya tare rigan su ya ce kai najasa ko ba can kuma idan sahabin annabi yana tafiya ya ga kafiri kafirin ne zai bar hanyar kai sahabin annabi ya bar hanyar baya ya da rigar ya tafi da na kafiri kuma a garin ku ba su san su daga murya ba eh ko na zama alkawari ne kasa kasa suke magana sannan kafiri bai fita ya fita sabon hanya ba daga matabari zuwa nan garin ya bido ya bai sau tsohon hanya zai bi in an bi wa ya ce ka bi ta nan kai wai ya fi zuwa ya ce abu kazan uwa koma wancan tsohon hanya komo komo tsohon hanya kabu wannan hanyar ana tafiya da kaburi da musulmi kaburi ba zai bar hanya sai musulmi ya fice yini ashiddahu alal kufari ruhamau bainahum ruhamau bainahum idan sabon annabi ya ganka kana hanya sai ya fice ya bar ma hanya in ya gaisa da kai sai ya rungume ka haka dan uwa san da zuwa kaburi yana kallon ku dan uwa lafiya lafiya sai a masa haka dan kuma sai a hada da kaburi رحماء بينهم تريونكما تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ka ورضوانا kalle su ba su da yake sai ruku sai sujada kaga ana jinjinawa sai da ali inda yake ajiye gohinsa kaman murhu ka tije eh Allah me yace da su na'am سيماهم في وجوههم من أثر السجود daga ganin su Allah yace wallahi ka san sahabbai da ne eh saboda fuskar daban take نعم.
shi fuskan wanda yake bin Allah wai ba sai na yanzu ba yan zamani wai mutum ya nemi ganyen eh, wane ne mm, eh, kashu kana sawa nan yayi baki ko kuma wani ka zo kana dirzawa a ƙasa Allah munafiki ne kai Allah zai kama ka to ka dinga yin bakin karfi kai da ba sallah kake ba kullum kana barci nan ɗinka yayi baki eh, mutane ba su da wayo ne to yaro zamani kullum ka ji ba wani wahala yake nan ɗinsa baki kire wai wayo ne wai a musulmi to kai munafiki ne su kurin kana bin Allah fuskar ce za ta yi na shawa ta yi haske ba wannan bakin ne yanzu ba ya Allah ya ce da su ذلك مثلهم في littafin التوراة annabi Musa Allah ya ce da na faɗi labarin annabi ya ce da labarin su a ciki sai Allah in za a aiko annabi Musa ya ga annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم sai a ce ga Abubakar ga Umaru ga Usman ga Ali samfur din su Allah yake aikowa haka aka yi wa littafin annabi Musa haka aka yi wa littafin annabi Linjila haka aka yi wa Zabura duk wannan littafin ka kalla annabi suna kusa da shi ba bako bane duk wanda ya duba a taura Allah ya yadda Allah ya bada labarin annabi sai da ya bada labarin Abubakar sai da Allah ya bada labarin Umaru sai da Allah ya bada labarin Usman sai da Allah ya bada labarin a- a- Ali a a taura an yi haka zalika masalahum ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نكرد شبهه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليجيز بهم daga الكفار iya nan zalika masalahum fi taurati wa masalahum fil injili Allah ya bada labarin Abubakar da matsayinsa da darajansa da yadda yake da kima da yadda zai taimaka wa annabi a taura littafin ba yahudu bane to littafin mun yi imani da Allah ya ce mu yi imani yahudawan sun ga an- abubakar Allah kuma zai turo shi da annabi sun ga umaru sun ga usman sun ga ali an danno su da haka suka zo annabi ya bayyana tambaya muke da suna ma laifi Allah ne ya mistake an dai laifi ka gani sai dai ka caji Allah yi ko to in ka san da wannan sai ka sani duk wanda ya ce baya son abubakar ko umar ko usman ko ali shi allan da ya turo bayaninsu da labarinsu da zuwansu da zamansu da annabi shi ne kake ga yayi ma laifin to in ba haka ba kurin baka da hankali ba maganar ilimi da wannan mutumin kurin duk mutumin da ya zo yana magana kan abubakar umar da usman da ali tambayi ka ce allah ya faɗi labarin abubakar a, a taura ya ce eh a umar fa usman fa ali akwai a taura eh akwai a linjila eh akwai a qur'ani eh to waye mai laifin tunda su labarinsu ne allah ya bayar ya mana wonin da matsayinsu mu sani kuma sannan kake cewa suna da laifi to ya kamata fa karka je lahira eh, ita ce shawara in ko za ka je lahira to ta inda ka shigo ta nan za ka fito ina hausawa ta inda ka shigo ta nan za ka fito dan kwalo ba in baka san wannan ba yau ka sani duk mutumin da yake duniya ta inda ya shigo ta nan zai fito ko to wannan a duniya yake yi ai babanka zai kusanci iyanka ta nan ne to ta nan za ka fito a lahira ba a haka kana fito a wuta za ka billahi lari in lahira ta haɗiye ka wut- ta haɗiye ka to in ta yi amanka jahannama za ka faɗa mun gaya ma ba mal- ba wanda ya zai musu wayannan mutanen kurin ku zai kuna wayannan da suka zauna da annabi ma ga matsayin su to ya matsayin iyayen wannan sai da iyayen suka haifa fa suka samu albarka su ma mun gaya muku to yaya matsayin wanda suka suka bada su ta sanadiyansa annabin ya bayyana su ko me matsayin su kuma nan ka buɗi baki cewa kake Allah ya mana gafara in ka buɗi baki cewa kake Allah ya ji kanmu in ka baki baki zai ce muna sa rai da albarka kai ma kana sa rai to su kuma fa kana sa rai ai ko to ai kai ba a san ka ba ma eh babanka ba ma guje ne aka musuluntar eh so wanda suka haifi annabi kuma su ba za su sa rai ba kai kana sa rai kayansu ne a su ne ta sanadiyarsa annabi ya bayyana a duniya annabi su ya sani iyayensa ne su ne sanadiyan bayyanan annabi wayar kai ke ce kana sa rai kuma sannan kai su kuma ka ce kar su sa rai ko zaluntar su za ka yi iyayen nasa tun ba haka bane magana ce ake ta rayin hankali yayi ta rayin hankali ake magana yi magana ta mai hankali in ana yin sa a dube su a gurin masu hankali shi magana hankali a gurin masu hankali yake eh duk maganar da kaga an gode ita ta rayin hankali to mutanen ne ba su da hankali ai ba su da hankali baban manzon Allah babban manzon Allah iyayen manzon Allah wayannan mutane da kun san abin da Allah ya musu ai sai gaban ku ya faɗi ai yi mana da da annabta duk annabawa ne wallahi to Allah ya sa za su haifi annabin shikenan ko ba annabtan ma su ma sun zama eh in ka haifi annabi fa ka san darajar da Allah ya ma kai me matsayin ka lahira ka ce ɗana annabi to ya eh ɗana ne annabin in aka zo a lahira za tambayi yayin annabin waye annabi ya kai kai ya cewa babansa cewa zai ɗana ne ɗana ne Eh? kuna ji fa jama'a injiniya sai injiniya da kan yace wai uban gwamna ma yana takama da ɗansa Allah mun gode maka na zaune bai ga gari ba eh wanda ya san shi ya san shi labarin annabi sai Allah mu je gaba kaɗan dai ai ai hatara na'am wadanin nasara wal izzata annabi ya ce Allah ya ban nasara wal izza Allah ya bani buwaya mhm.
والرؤبا يسعى بين يدي أمتي شهرا kuma annabi sallallahu alaihi wasallam izza yana tafiya na tsoro a gabansa wata guda mhm.
وطيب لي ولأمة المغانم kuma Allah ya halatta ɗaya ba a nan halattawa ne da haka za ka fasara ɗaya ba Allah ya halatta li ga kaina ya ce wali ummati ga al'umma na ga nayi ma Allah ya halatta mana ganimomi na'am وهل لنا كثيرا مما شدد على من kuma قبلنا Allah ya halatta mana abu da yawa مم.
wanda ya tsananta wanda suke can gaban mu ba hiya zamana amanar rasulu ku ji tsananta wanda ya zo da sauki na'am آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Sahaji la yukallifu Allahu nafsa Allah baya dora mana wani abu sai wanda zamu iya. Sallah lokaci biyar in ka ba kowane sallah minti biyar minti ashirin da biyar ne. Kaddara an ba wa sallah lokaci biyar awa ɗaya. Awa ashirin da hudu Allah ya bar mana istara. Awa ashirin da uku. Duk bukatun da zaka yi a ishe ka. A iya rayuwar naka awa ɗaya ka ba Allah. Idan ana so kai ma ka yi adalci a raba shi daidai dare da ranan ka ba Allah sha biyu ka ɗau sha biyu ya ce a kuna da uzuri. to kuma an ila aka ce a raba mana awa ashirin da hudun a ba Allah ashirin aka ce a ashirin din duka dauka awa hudu mu ba Allah ya ce a hudun ma kuna da uzuri ku dau uku muka dauki awa ashirin da uku gaba ɗaya za mu yi bukatan kanmu awa ɗaya muke bauta Allah nan duka amma duk da haka dan adam anan wani irin sauki ne ba a yi mana ba na'am لها ما كسبت to bayan wannan a shekara azumi wata ɗaya za ka yi wata goma sha biyu duk ba za ka yi ba ko zakka bai kai ba nan ma aka mana sauki zakka da muka samu na dukiya in hatsi ne a goma ka bada ɗaya in kuɗi ne a dubu arba'in dubu ɗaya in dabbobi ne a ɗari awaki ka bada ɗaya raƙuma biyar akuya ɗaya shanu talatin sa guda ɗaya duk abin da ake nufi Allah ya mana sauki kuma wannan zakan da aka karba Allah ya ce ba asara bane zan ajiye muku yayi ta haihuwa yayi ta haihuwa ranar lahira in kun ji an bude akawun ɗinku za ku ga biliyoyi eh wannan zakan da aka karba ba wai Allah ka ba ba a ajiye ma zai yi zai tayi wa lahira za a baka za a baka yi mana so aka yi ma ai ka samu naira dubu arba'in haka ne Allah ya ce kar ka kai duka kawo ni na halicce ka kawo ɗaya a dubu da arba'in sai ka ba Allah ɗaya ce to kaga ɗayan nan da ka ban to na ɗaya na ma a dalilin na ce ka ban ka ban Allah ya ce zan baka aljanna ko wannan ɗayan da ka ban Allah ya ce ba ce zan yi ba kai zan ajiye ba eh in lahira ya wannan dubu arba'in ɗin da ya mutu da ka je lahira sai wannan ya zama miliyan arba'in sai Allah ya ɗauko ya nuna ma ina dubu ɗaya da ka bani ya ce yau ta zama miliyan arba'in ga ungu kuma kayan ka a can kuma a zera maka haka Allah ya mana to me ne abin da ya fi wannan na'am وعليها ما اكتسبت Mhm.
ربنا لا تواكزنا إن نسينا وأخطأنا kowa da muka ta saba abin da ya ta tayi ka tayi da za a gani duk da haka idan kai aikin alhaki daya daya za a gani in kai na lada daya goma za a gani anan ma an maka adalci kuma in kai niyan alhaki ba kai ba ka sa- ka fafa sai a baka lada gurbu eh idan kai aikin lada ba kai ba kuma sai a baka lada gurbu Allah ya duk wannan Allah ya mana adalci na'am ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من Annabi قبلنا ya ce ya ubangiji abin da aka dora wanda suke gabanin mu kar ka dora mana Allah ya ce shikenan haka za a yi Mhm.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا Kar ka daura به mana abin da ba za mu iya ba Allah ya ce ba zan daura muku ya manzon Allah na'am واعف عنا annabi ya ta roƙa mana Allah ya nema mana gafara gurin Allah duk abin da yake yake ga fada ya fito wannan saukin da yau muka samu alfarman sa ne eh koman mu mu a sauke yake al'umman da suka fice ba kaman su muke ba eh mu yanzu a daren lailatul qadari in dare ɗaya muka yi ibada wallahi su sai sun yi wata 80 zai kai na dare ɗaya eh idan mutum ya rayu shekara dubu uku a duniya al'umman annaban da ya kai wata uku katar da shi a lahira kana gaban sa kai ka bauta Allah fiye da yi kuma shekara dubu uku nan duk yana bauta Allah to in kai bautan wata ɗaya ya fi nasa in ya je ya haka sai a ce annabin su ne mai alfarma alfarma ya nema musu abin shiga ne da fita abin naku ne dai ga hina ya kuna kallo ko ko ba yi ne ba sai an dauke ka aikin an kai ka bila din nan ko ba haka ba ake ba in an kai ka bila albayin ka dubu ɗari amma Allah ya dan dai minista naka ne aka fito da wani kwantar din Allah ya dawo dan ka samu miliyan arba'in ka wannan ba albayin ka bane ga albayin naka nan to shige da fice aka ma kana da wani mai dan alfarma ne a fadan to annabi ne ga fadan ya nemi alfarma eh abin namu kurin albayin kaɗan ne amma haka haka haka haka haka sai ganka da biliyan da haka haka haka haka sai ganka da biliyan biyu wai wayannan ta ina ne aka cewa wanda yake fadan ne nasu ne nasu ne namu ne Allah mun gode masa to mu je na
ولم يجعل علينا في الدين من حرج kuma addinin mu ba kunci ba kunci kowane gaba daya nan sai a wani ana bayani Mm.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم abu huraira yana cewa ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أولي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر annabi ya je annabi dubu ɗari da ashirin da hudu mursalai ɗari uku da sha uku duk wani annabi abin da Allah ya baya annabi ya ce Allah ya dunkule ya ban abin da ya ba su kuma na annabi har ya linka nasu sau dubu ba ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau ɗari ba ya linka duk annabin da ka gani da mu'jiza sanadiyar mu'jizan nan mutanensa za su yi imani to annabi mu an bayi wannan mu'jizar ko a sarari ko a ɓoye وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي kuma abin da Allah ya bani ya ce wahayi ne wanda Allah ya wayantar da izo a zuwa gare ni فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة annabi ya ce ina sa rai ranar gobe kiyama ni nake da mabi- yawan mabiya kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ranar lahira duk mutanen annabi dubu ɗari da ashirin da hudu idan ka dunkule guri ɗaya aka zo da mutanen annabi to sai an linka su kamar yawan haka eh annabi shi ne yake da mabiya a lahira shi kuma darajar mutum ana sanin sa ne da mabiya mabiyan kuma fa ba ragwage ba na gaske annabi mutane ma- na mabiya na gaske yake da su irin su shehu tijjani a- a a waliyai irin sa da alƙadar jeli wannan ma su ma wayannan kuɗuban sun kai kamar dubu ɗari da ashirin da hudu kuɗuban nan kadai annabi yana da gausu gausu sai an samu kamar dubu ɗari da ashirin da hudu haka autado haka malamasiya haka rijalul gaibi eh haka kashaful kunuzi da kashaful hijab waliyan da in mutum yana zaune a nan ya haka ya sa kansa ƙasa sai ya kalli ƙasan bakwai annabi yana da irinsu dubu ɗari da ashirin da hudu akwai wanda kuna magana in yi haka al'arhi yake kallo shine kashe wani hijab wa'annan annabi yana da irinsa sun kai dubu ɗari da ashirin da hudu akwai wa'anda abdalu su arba'in ne ba sa sallah ma kullum sai a maka ko a madina wa'annan daga sun yi riya sai Allah ya buɗa musu ɗakin su ma sun kai haka malamasiya rijalul gaibi wayannan kuɗuban su ma annabi yana da irinsa sun kai haka yawan wali dubu ɗari da ashirin da hudu ɗin yana da irinsu in ka je fadan fatace ka sai ka dage eh sai dai ka so wanda suka so shi tafiya ta yi tafiya an yi gaba yawa ne mutum an ka je gwarane gwarane sun cika su ma wayannan da na gaya ma su ma suna baya su ma wayannan suna baya manya suna gabansu wanda suka yi wa Allah aiki eh irin su Imam Malik irin su Abu Hanifa irin su Shafi irin su Ahmad ibn Hanbali mazhabar ma wai ba hudun bane mazhaba fa ya fi ɗari uku wannan hudun su Allah ya dawo markasan su eh akwai mazhaba daban-daban daban ya kai ɗari uku wanda su ma Allah ya yarda da su wayannan danne wayancan suka yi su kuma wanda suka rike tutan addinin sunnan annabin za su bayyana malaman hadisi wanda suka rike hadisi irin su Buhari kadai annabi yana da dubu ɗari da ashirin da hudu ya kira Abu Dauda Ibn Majah Tirmidhi hadisin sun haddace sama da hadisi dubu ɗari da ashirin da hudu sun haddace irin su annabi yana da su haka sannan a dawo arifu arafai an ce arihun billahi wanda suka san Allah eh annabi yana da irin su dubu ɗari da ashirin da hudu sannan bayan nan masana tafsiri wanda su zancen Allah kaɗai suka sani wanda Allah ya sauke masana tafsiri irin su dabari wanda suka irin wayannan littattafan irin su ibnu irin su Ismaila ibnu Haqi shine ruhul bayani irin su Samra Kandi irin su Sa'alabi to wayannan su ma sun kai 124 malaman tafsiri tafsirin kadai suka sani sannan masana fiqh sannan masana lugga masana arabiya gaba ɗaya annabi yana da komai e wa'annan suna fadan kusa duk da haka wa'annan ma na baya ne sannan kuma tabi'ai na gaba da su imamu malik irin su sa'id ibn musayyabi irin su hasan basari irin su abdullahi ibn tubairu wa'annan annabi yana da irin su tabi'ai kadai ya fi dubu ɗari da ashirin da hudu sannan kuma sahabbai wanda su suka zauna da hi su suka san hihi ya san eh wayannan suna gaba da kowa eh annabi yana da sahabi kamar dubu ɗari da ashirin da hudu wanda sun ganhi sun zauna sun faranta masa dai ba ma'ana ba a zahiri ba gani na karama ba gani mushabahatan annabi yana da su eh sannan a sahabban kuma hawan hawa da wanda suka yi yakin badar da wanda suka yi yakin hunaini da wanda suka yi bai'atul ruwan su ma gaba da su akwai wanda mutane goma wanda duniyar kaunar ta kai kauna su ba a kai lahira ba a duniya haka ba su aljanna tiket din su na lalle suna ba su da matsala tiket din a duniya zai karba eh wanda dole kowaye shi mutum sai ya je lahira za a ba ya sikitin sa na higa aljanna eh su kuma aiko musu aka yi ba sai sun je can ba aiko musu aka yi daga lahira eh mutum ne zai je jirgi a iya hod sai ya ji a ce ga takarda ko yana gida aka ce ga tikitin ka eh biza ne aka ce ga yan kama su aka aka yi musu ai eh kawo musu Allah eh Allah ne kawo musu ba sai sun je lahira ba duniya fa tikitin da ba a bayarwa duniya aka ba su ya annabi ya ce abubakar aljanna umar aljanna usman aljanna ala aljanna sa'idu sa'adu aka wata kisa aka ba su takarda aka ce gahi nan kowanne ya karɓi tikitin ya sa aljihu sai an je lahira za su yi ga sai an je lahira kake sa rai ko to a duniya sun sa aljihunsu wayannan suna nan a gaban manzon Allah a wayannan din kuma Allah ware hudu abubakar umar usman ali a hudun kuma Allah ya ware abubakar Allah ya ƙara kayansa annabi ya wadata da mutane in dai gwarazan mutane ne yana da su wannan ba kama bangaren jarumai ba fa irin su sayi na ali irin su zubairu bin awam irin su dalhatu bin ubaidullahi ya kaga irin su abu dujana abu dujana ka je kaga waye ne abu dujana ranar yakin uhudu annabi ya ce wa za a ba takobin nan ya kare wa takobin haƙƙinsa sabai suka yi ta annabi da ya daga ya ce ina abu dujana ya ce rasulullahi a bani annabi ya ce ku ba abu dujana takobin a lokacin kafirai sun ɓata ran annabi a bashi da haka bayi da ya karba wallahi sai da ya danga doro yana haka cikin zai je ba cikin kafiran zai je annabi ya ce wannan tafiyar ta ta abu dujana haramun ne amma yau yayi ranansa ne ya karbi takobin da ya koma ya aran gama da kafiran ya ce da wa Allah ya gama ku da ya dinga sarce mutane sai dai kurin mutum kaga ya faɗi amma ba a gani ba a gani an gama shi da ransa makiya annabi ya ga aka faranta annabi su ma mayaka wanda sun sa amo kayan yaƙi shugabannin sanin yaƙin gaba ɗaya annabi yana da su sun fi dubu ɗari da ashirin da hudu mayaƙa ba na yau ba wanda ana yaƙin ma sai da kuɗi kake yaƙin su kurin annabi suke so yaƙin kuma ba ha'inci yaƙi da gaske billahi lari ko ba mala'ike ne da zai fito ya tare annabi sai sun tare su yadda suke ji din nan kurin mala'ikan dai annabi yake wa yake amma ba sassautawa ai eh dan adam dan adam ya buɗa wa'annan suna na gaban annabi kai magana wane kai kai zubair bin awwama annabi ya ce fa idan yayi gunji gunjin sa gun yaki yafi yakin mutum dubu eh idan ya sa annabi a gaba ya tsaya kafirai suka dinga wauta da da da da da za su taro da duniya hankali zai ce kai sai hanjin kafiri ya tsinki ya tsinki hanjin ka ga kai kadai ka mutu dan kwalwa ya ce ba lafiya gaban ba lafiya wannan ba tun karo yi ba mutane shi kare mutum kaga fat ya faɗi hanjin ya tsinke in yayi kai din nan duniya amsawa yake gum gum ba mala'ikan ya waiwaya ya ga mala'ika ne mutum ne sai duba ya kalla annabi ya murmushi na dole saboda ran ya ran mazan ya baki a gaban mu muna zaune ku nufi wannan annabi ran ya baci nan an daka musu rawa an ya waiwaya annabi murmushin na dole ne ya ce ya rasulullah ya galle shi annabi ya ce wallahi tsawon naka ya fi yakin mutum dubu kamuri yana tafiya zai ci karo da ɗanwansa ya tsaya wai me na ji ne duniya ne zai faɗo a ce a wani jaruminsa ne jaka tsawa yana ina ya ce a can yake a gaba yana nan ya ja takobi ya ɗan ba ka da hankali ka yo gaba a ɗan kai wayannan yanzu kaza ka san wannan ɗin yanzu mutane ban san shi ba ko ka san mai wannan daka tsawan to abubakar ne ɗau ya ba ya sirkin abubakar sirkinsa ne kuma kana zagin sirkinsa ka gamu da wannan alahir ka gamu da yi alahira ɗan kare to yi yake auren asma'u binta abubakar shi ne zubai rubin awwam shi ne mai wannan tsawon ya yi hakan wallahi kabiri shi kada yake mutuwa ran da aka yi yakin gwalalo a ran nan bayan sai da Ali ya gama da Amr ibn Abdul Wudi ya wani kafirin ya fito a yayin suna da safiya na kafirai wanda sai ta baci to ta baci an kai Amr ibn Abdul Wudi sai aka fito da wani safiya wanda ya huwan nan eh sai Zubair ibn Awwam yana kallon sa ya ta ya ce Rasulullah bar ni da wannan eh da ya fito ya ce yaya nayi daidai da kai ya ce kai sa'a na ne na san ka ka sani ya ce yaya ya ce ban ma kaɗan bai ce a kayi daidai ya ce to bismillah fito mana shi baya hawa doki zubairu a ƙaba yake yi a ƙaba yake in doki ya ma kin ji sai ya kama ta ƙabar baya ta nan sai a kama a miƙa ma shi ya miƙa ma doki ya ce rike kayinka kamar akuya a ja doki a baka yayi sai doki ya rike shi idan maza suka yi gurin annabi taka doki yake rakakakaka sai ka ga a nan da doki a karya shi a wuce gaba a ce kai kai ma'amara da zuwa ne mutum wayannan sun ka isa ka dohi annabin suna kallon ka wanda suke karya doki don a faranta wa annabi rai ya ce na yi kudin zare takwabinsa ya ce bismillah yana kar kafirin ya sa kwalkwali ya sa amo ya sa sulke da rigan karfe ai da ya kalla annabi ya ce ya nemi izini ya ce ba kuma ya ce bismillah kafirin ya kawo mugun sa da aka kare ai zubairu da ya haka nan shaf din nan da babu ya mai da takobin ya zo gaba ya ce ya ya ce an gama ya kuma ku rabu da shi can an jima da aka ga dokin wum da yi da dokin a har ya tsarga gida biyu ya zo gurin annabi da kansa da wani kayan kwalkwalinka na karfan da wani menene an tsarga shi karfan ya ji duka duka ya ji karfan ma barana kare wane mutum ba ka ce kana da ƙayi ko ƙarfe ba an fasa ya fice kurin ƙarfi na ikon Allah suna hannun annabi to wannan dan zirgin abubakar ne annabi ne dau ya abubakar ne dau yayi bashi kuma jarumin annabi ne yana gaban annabi wayannan a lahira ka isa ka ga annabi wane kai suna nan a fadan fa sun yi wa musulunci aiki fa lahiran fa sun yi ga da kafar dama fa eh abin da ya kai su lahira yadda a duniya suka masa biyayya can ma shi za a yi ba su yarda su bar wa annabi wani mala'ika ba bilal suna zuwa lahira abin da suka yi a nan duniya can shi ya kai su duk mutumin da yake fada in ya je gaban sarki in bila ya je in ina ya je sarkin ka ka sani eh sun sun je lahira sai dai mala'iku su ce an gaishe ku su ce to sun sa annaba gaba kai kai jibril ibaya kai kai haka za su dinga musu a lahira ana taka mala'ika tsawa a nan ma su ne a can ma su ne alfarmar wayannan mutane kai kuma baka da aiki sai zagin su haka ne to mu muna da aikin yi mu mun san su sai mun je lahira wayannan sun tare annabi ba dan alfarman kaunan da muke ba ina za mu gan shi ai tafiya ta yi nisa amma kana kaunansa to so ba wasa bane a lahiran Allah ya da to a dalilin wayannan din sai a kusantar da kai annabin ya ganka amma nan mawadaci ne da abin da ake neman ba in ka biyi ka biyi in ka ki yana da mutanen da ya wadata da kai kuma a danna ka a wuta kuma a ki nuna wa annabi inda kake yi a to bai kenan ba an gama yi an yi magana ya kurkuku ne yi mana kai ba masanin shugaban kasa bane an maka ka a ciki an zo ran gadi irin gaban kasa ya zo kiwa ya ce nan ba kowa ba kowa nan ba kowa ba kowa nan ba kowa in za a bude kuma a danna ka ɗakin ciki ba kowa a cimbu da tabarma kan ka ta kaka in ma mene ba kowa a ɗakin to kana ƙasa haka za a yi ma a lahira annabi sai ya ganka Allah ba zai bari ya ganka ba ya yi kayi ha'inci ba zai bari ya ganka ba in har in annabin har ya ganka a wuta to akwai abin ma da kake yi na a kana son sakul amma ba haka ba za ma bari ya ganka ba ai talala mai a gidan wuta ba kowa ba kowa su maliku suna raka da ya rasulullahi ba kowa fa kai nan kana cin bala'i makiyin annabi munafiki sun bar kananan gemu suna ta daga wando mutane suna daina mutane ba san me suke yi ba sai wani gwamna ya zo a dinga girmama yiwa excellence kai kace baka girmama mutane kuma kana sun koya gwamna kuma kace baka da hankali kuma kace ana sai ka dinga yawo da wani takardan banza wai aiki yake nema aiki ka ji Allah ya baka tun da ka ce ba a bi ta hannun mutum ko sai ka je ka ce Allah ya baka kana zo me yasa ka dau takardar ka na aiki kake bin office office wanda kake zuwan ba mutane bane in ka yi ka je gun shugaban kasan kai tsaye ko gun gwamnan sai ka je wannan office din an sa hannu yaya tambaya za ka yi takardar ta yi gaba mun ganta bancin wani in ka yi ka ɗauka ka yi gaba da ita kuma sannan a ce yaya nan gaba ce to wane dai na ga ya bude sai ka dinga murna alhamdulillah an ce an ga takarda na wane ya bude ba Allah bane wane ya bude kai da ka san wannan kuma an ce a can ana alfarma ka ce ba alfarma to ka je ka isa mu gani mu je na'am معنى هذا عند المحججين بقاء موجزته ما بقيت الدنيا
annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara annabi yarda اللهم آمين eh me kake cewa hadisin mm.
معنى هذا عند المهاججين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا kuma na haza tare da wannan abun malamai na hakika duk da haka baka mu'jizar annabi tana nan a wanze in dai duniya yana nan har tayin kiyama har tayin kiyama mu'jizar sai yana nan Mhm.
وسائر معجزات الأنبياء ذهبا للهين ولم يشاهدها إلا الهاجر لها amma kaga sauran mu'jizan annabawan to lokacin da suka koma ga Allah mu'jizar ma bin su take ta tafi tare da su amma wannan ba wanda ma zai ga mu'jizar sai wanda ya zamani da su in an yi zamani da su sa gani amma yanzu mu'jizar annabi mu ga qur'ani daga nan har tayin kiyama Mm.
ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا كبرا إلى يوم القيامة Allah ga yi alƙali ya ce mana ga mujizan alƙur'ani yana nan ya ƙi alaiha ya tsaya karnin ba zamani bayan zamani ayyanan lakabaran ƙur'ani ganin ido ne ba labari ne ba eh in ka tambaye ƙur'ani sai a ce gashi kai ma kana da hi zancen Allah ne kuma mujiza ce ta annaba har ta yin kiyama saboda haka wannan kaɗai ma ya yi manzon Allah Mm.
وفيه كلام يدول هذا To نكبته daga ciki zancen da aka yi da yawa ne wannan shine kulasa zababban maganar da muka ciro daga ciki Mm.
وقد بسدنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات ba da wani alkali ya ce mun shi mu da magana mai tsawo daga cikinsa kuma da abin da yake ciki bayan wannan ma a babin mu'jiza mun kawo bayani akan hakkin wannan annabi namu Mm.
وعن علي رضي الله عنه sayyidina ali Allah ya yarda da shi yana cewa كل نبي أهدي سبعة نجباء وزراء رفقاء من أمته kullu nabi dukkanin annabi Allah ya bayi sabata mutum bakwai nujaba'u ai nujaba'u dan ai ne na qaba'u eh ai hura la'u zababbu wanda Allah ya yarda da su ya aka yi وزراء رفقاء eh shine aka ba su nujaba'u nuqaba'u hura la'u wanda aka ba wannan annabi namu Mm.
نعم وزراء رفقاء من أمته na'am وأهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نجيبا wa hudiya nabiyukum an ba wannan annabi namu arba ahira najiban Allah ya ba wa annabi nujaba'u mutum goma sha hudu wanda Allah ya ba su zaɓaɓɓensa
منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار minhum daga cikin su akwai abubakar shi abubakar shi ne babban nujaba'un wannan annabi namu wata rana wani abin muhawara ya haɗa sai da sai da na umaru sai abubakar ya je gidan umaru ya ba ya haƙuri ya ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri da wannan abu da na maka in ji sai da na abubakar sai da na umaru ya ce ba zai haƙura ba ba zai haƙura ba sauran abubakar a ba ce zo gurin annabi ya zauna da ya zauna jibrili ya zo ya ce ya rasulullah Allah ya ce a gaishe ka da abubakar da U- umaru sun yi muhawara amma Umu- umaru ya baya haƙuri bai haƙura ba Allah ya ce ya yafe ka gaya umaru Allah ya ce ya yafe masa kuma kai ma ka yafe masa annabi ya kira ya ce umaru me ya faru da kai abubakar ya je gunsa baka yafe ba to Allah ya ce ya yafe ya ce "A, na tuba ya ce to Allah ya ce ni ma na yafe ya ce to na tuba ya ce abubakar kuma in ka ki kai da Allah ya yafe masa ni ne yi ba kai ba nan da nan sai da na abubakar ya ɗau gumi ya ce sai da na umar ya ce abin haka yake ya ce ana aka nuna masa shi eh ba dan ma umar din bane da wani ne Allah ba zai yarda ba ina ya ce hiya in kai tsaye aka turo jibrilu dan shi ya zo dan ya gaya annabi wannan maganan eh hi Allah ba mutum bane bare ka ci hankalinsa ya tashi to hakan da aka yi bai ji daɗi ba a take aka kawo aka kawo sako aka ce maza maza Allah ya ce hiya ya fi kurum to kai kuma kana cewa yana da laifi ko to sai ku mai da hankali bayan zawa umaru da sayyidina umaru yana daga nujubawu na annabi eh shi sai na umaru abin da yasa Allah ya kawo shi gurin annabi saboda masu rahin kunya eh in mutum tantiri ne maran kunya yanzu za a yi a gama ba daɗe ba yanzu nan za a sauke kan mutum shi don wannan kurin Allah ya halice shi eh maganin tantiri sai sai na umaru yau ba za ka zama kaman walƙiya ba ɗauke kan ba kaman walƙiya a kaman walƙiya ne a gun annabi ka zo ka zo na umar yana gurin ai ba warge duk kafirin da yake maka shi kadai yake tsoro Allah shi kadai shi kadai ba wani jiki ne da shi ba wani kauri ne yadda kake tunani ba eh idan mugayen sun zo mugayen sun gani zai su yi haka sai ce akwai masifa a gun nan akwai masifa Eh, ba wasa ba ka ga lokacin da ya isra'i ya yi mi'raji wani kafir ya zo da niyan tantiranci ya zo gurin annabi ya ce kai isra'i kai mi'raji ya ce yana yana da ya ce da annabi da Allah ka tayi ina da bukata sai annabi ya tashi ya ce daga kafanka na dama annabi ya daga ya ce daga na hagu sai ya sauke na daman ya daga sai kafirin yake dariya wai abin da yake so shi kafirin tun da ya dan daga wannan ya dan daga na hagun ya dan bar sama ka- kasa kaɗan alamun zai tashi kenan sai ya ce akan wannan waye hedan ka ya ce shaida na umar ne ya ce yanzu na je gunsa zan samu shaida ya ce ka je gunsa za ka samu shaida da ya tashi kuma sai ya je gurin umaru yana zuwa ya ce me ka ga ya ce na je gurin annabi ne ya isra'i ya yi mi'raji shi ne na tambaye ya ce wai kai ne shaida ya ce kwarai takardar shaidan tana gona Eh, bari a kawo ma da ya zo yana zuwa rigansa fitar wanda ta takobi ne fit na zai babu ya ɗauke ka sai da ya bari ya wanka ya hirya za a je gaban annabi ya sa irin wannan babbar rigar na nan ya ɗauki kan Eh, kowa ya zuwa fada yana gaisa yana gaisa sai ya jefa ya ce na san za a yi haka in na san za a yi haka sai ga kan kafiri ya bi ya jefa annabi ya ce na san za a yi haka yi can ake tura kan an je ka je can ba za ka dawo ba wane mutum wayannan ka isa sai da ali yana zaune a gaban annabi ai wane mutum in duk duniya za su ruhuwa annabi wallahi zai maganin su duk duniya Eh, idan ka wani abu ya zo ko sabon annaba an ce abun yaƙi sun dan juya da baya wani za a nuna hikima darajar wani za a bayyana a gurin eh wani hikima ne na Allah wai ba dan wuya yake gudu ba kurin wata hikima ce ta Allah shi ya san kayansa wannan shine magana Mm.
وابن مسعود وعمار da kuma Abdullahi dan Mas'udu shi ma yana daga nujubawun annabi da Amara dan Yasir wanda annabi ya ce ya Umaru taqtuluka fi atul bagiya Amara bin Yasir sunan babansa Yasir sunan mahaifiyarta Sumayya da Abu Jahl ne kai eh uban akan bin a- a- akan baban yana bin annabi da farko Sumayya ya kama shi Abu Jahl da ya kama Sumayya ya dinga gallaza mata azaba ya daure kafanta wannan da kafanta haka ya toya mai ya zo ya zuba mata a gabanta amma duk da haka ta ce wallahi ba zan bar annabi ba sumayya da haka ta koma gurin Allah kuma ya ce da mijin mun kai matarka ka ji daɗi ya ce a ban ji daɗi ba ce ta bari a gama da kai ya ce to wani aikin abuja ne ya ce mun mun kashe matarka ka ji daɗi ya ce a raina bai daɗi ba ya ce to bari a gama da kai tun da ka ji daɗi ba shine ya kama ya- ya kama yasar ɗin kuma ya kashe eh, shi kuma amaru ya dinga dukansa ana bayi kashi da bala'i ya kai bala'i har ya furta abin da ba daɗi ba illa ma nakrika wa qalbahum mutma'innin bil iman to shi ne maza ga ya annaba ka ya rasulullahi fa amaru abu jahl yana gana masa azaba ya faɗi magana da ba daidai ba yanzu ya ce na halaka ya rasulullah annabi ya ce a'a amaru tun daga kansa har kawansa cike yake da imani Eh, da haka tambaye annabi ya ce ko so dubu za ka furta ya ce ai wahala ne ai ba komai to yi ma da darajar samun iyayen sun fi shi ran da kaura daga maka aka je madina mai karfi ne a marin Eh, idan za a gina masallacin annaba mutane bulo ɗaya suke ɗauka amma da sai ya haɗa bulo guda biyu shi kadai saboda karfi da ya ɗauka ya zo ya ajiye ya je ya ɗauka ya je ajiye annabi ya gan shi duk ya yi busu busu ga gumi annabi ya tsaye da shi ya dinga share masa nan annabi ya ce amaru ya ce mutane suna ɗaukan bulo ɗaya ɗaya kai kana ɗaukan biyu biyu ya ce taktuluka fi atul bagiya amma duk da haka wasu mutane ne za su kai sa ranar yakin safaini tsakanin ma'auya bin abi safayana da sayyidina ali yana bayan tallafa wa sayyidina ali aka kashe amara bin yasir to yi ma amara dan yasir yana daga nujba'un wannan annabi namu yana daga ciki hima a wani lafazin annabi sayyidina ali ya faɗa ya ce ana shi kansa sayyidina ali wa ibnayya da hasan da husaini wa jafaru wa hamza wa abubakar wa amaru wa suhaibu bin umairu wa bilalu wa salmanu wa amaru wa ibnu mas'udin a wani ruwayan wa'annan su ne na jibawu na annabi mutum goma sha biyu a hausa dakaru na manzan Allah. Mhm.
وقال صلى الله عليه وسلم Mhm.
إن الله قد هبط عن مكة الفيلة وسلط عليها ور- وسلط عليها رسوله والمؤمنين a wani ruwayan Allah ya tsare giwa ga birnin maka ma Allah ya sallada wannan annabi namu da mumanai Mhm.
وإنما لا تهل لأحد من بعد- بعدي a baya na yace mai maka bai halatta ga wani ya zo maka koda da minti ɗaya ba yanda yazidi ya zo ya faɗa maka da yaƙi to wannan barna ya yi don annabi ya faɗa baya na bai halitta ga kowa ba ran da aka yi yaƙin maka aka zo aka faɗa maka na mutanen muhammadu bin abdul wahabu suka faɗa maka su ma wannan ba daidai bane allah bai halitta a kowa maka ba annabi ya ce baya na ba halitta a kowa ba hajjaji bin yusuf sakafi da ya zo da mutanensa zamanin Abdul- a- a- a- abdulmalik bin marwana ya faɗa maka to ba daidai bane bayana annabi yace ba halatta maka kowa ba Mm.
وإنما أهلت لي ساعة annabi من نهير yace ni din ma awa ɗaya ne daga wuni Allah ya halatta min ita وعن الأرباب برسالية رضي الله عنه labari ya zo daga Abdullahi dan a- a- a- Irbaru bin Sariya yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول annabi yana cewa إني عبد الله وخادم النبيين وإن آدم لمنجادل في دينته annabi yace hi annabi bawan Allah ne kuma cikamakon annabawa ya ce lokacin da nake bawan Allah cikamakon annabawa ya ce a lokacin ma Adamu yana cikin tabansa tun a lokacin nake haka Allah shi ya san yadda annabinsa yake ba yau bane ba jiya bane ba garin jiya bane tun ba halitta annaba Adamu ba tun ba yi shi ba na'am wa idatu abi ya ibrahim ce ni addu'a ce wa'adi ne na babana annabi Ibrahima Mm.
wa bisharatu isa ibn maryam kuma ya ce ni ne bisharan annabi Isa wa an ibn abbas radiyallahu anhu Abdullahi dan Abbas yana cewa قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى eh yayi ko to inna la Allah madaukakin sarki falala Allah ya fifita wannan annabi namu ala ahli samai ga mazauna sammai in mutum ya dambe ka kace su waye ne a sammai kalla dai ba mutane bane mala'iku duk mala'ikan da yake sama Allah ya fifita annaba kansa Mm.
وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم kuma da annabawan duka annabi dubu ɗari da ashirin da dubu ɗin gaba ɗaya Allah ya fifita annaba a kansu Mm.
قالوا فما فضله على أهل السماء aka tambaya aka ce to ta yaya annabi ya zama ya samu fifito ga mazauna sammai قال إن الله تعالى قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Yin kaji wannan shine dalilin da Allah ya ga mazauna sammai duk mutumin da ya faɗi wani abu daga cikin ku ya ce akwai wani ubangiji koma baya na to Allah ya ce da sannu za mu masa sakayya da jahannama kuma da sannu za mu yi sakayya ga duk wanda ya zalunci kansa akan irin wannan hali na'am وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم daga abin da Allah ya faɗa a haƙin wannan shugaba إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ne ya gafira laka ترى الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما wato kaji sha annabi wayan can fa duk da darajarsu Allah ya gaya mazauna sammai duk wanda bayana bayana ya ce ako na Allah kowaye shi Allah ya ce wallahi zan kona shi da wuta na ko mala'ika ne kuma duk wanda ya irin wannan aikin Allah ya ce ya zalunci kansa zan masa haka maganar kakkausan murya aka musu da aka zo kan annabi ba ma wannan magana aka ce akai amma gafara abin da ya faru da wannan wannan maganar da kakkausan har yaye su aka yi wa banda annabi to ya za aka nuna cewa annabi yana gaba da kowa maganan da aka faɗa a haƙƙinsu Allah ba shi ya faɗa a haƙƙin annabi ba nasa daban irin maganan irin nasu daban to kun ji dalilin da aka nuna cewa Allah ya bi ka a faɗa kamar mutane ne guda biyu ka haɗa ka ce wane ka daina ganin fa kana kusa da ni fa in ka min ba daidai ba akan kuɗi na ba zan daure ka fa zan daure ka ɗayan da ya zo ce wane ya ce kai ba ka da matsala ba ka da matsala akan haƙƙina amma ka kiyaye ta haka aka musu kaga wannan ya fi wannan to haka Allah ya yi Eh, duk mala'ikun kuma Allah ya tara ya wannan magana man yi a yi kadai aka yi wannan shine masu hankali suka gani annabi yana gaba da kowa Mm.
قالوا فما فضله aka على الأنبياء ce to annabawan kuma mu ga ta ina annabi ya fice gaban su Mm.
قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم To Allah ya ce ba wani annabi da muka aiko ba ce duk annabin da za mu aiko to mun aiko ne da harshen mutanensa in ba mange ne ba mange ne in ba wuye ne ba wuye kowane annabi mutanensa aka aikowa Mm.
وقال لمحمد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا duk annabi an tura shi ne ga mutanen sa amma annabi duk duniya ne shi kadai eh duk duniya ne kadai shi kadai Allah ya wannan kowane irin yare ne da kai ka zo gaban annabi ba ruwansa yaren za ku juya ku yi da shi ba abin da ya dame shi kana juyawa za ku in ba wuya ne ka je ba sai kana tunanin ban yi larabci ba hausa zai juya ku yi da shi in ba mange ne ka je gaban annabi sai ya bari ku fara manganja bai an bai ganja jama'an ganja sirai inda ku wundo inda amdo zai san mi ganja eh, inda a- a din ganja sirai to haka zai maka sai ka je he kai yaran naka ma baka iya ba eh grama zai ma yaran naka ma sai ma grama ya kawo nahawun yaran naka ya sa sai manzon Allah eh kuma idan ya tayi aike ma haka ne akwai sahabban sa wajen guda bakwai ya tura ya ce wane ka je Rum wane ka je guri kaza wane ka je Italy wane ka je kaza ku je ku je- ku musu da'awa eh mutanen nan da aka turo kuma duk yaran su ba larabci bane suna zuwa garin sahabban kullum sai suka juye da yaran mutane eh, yaren mutanen kudin suke ji su ma kansu kai da aka turo kan nasu yaren ma suka nema suka rasa sai wancan suke ji suka isar da sako suna zuwa sun kusan zuwa madina kuma sai suka ji yaren nasu ya bar wancan ya tafi tunda shi ya tura ka kamar shi ya je ai eh to ka ji mu'jiza kai ma in an ce ka je shi kenan wannan shine ijaza da neman izini kenan na mu je gaba kaɗan Mm.
وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم to labari ya zo daga kabu dan ma'adana yana faɗa mm.
نعم أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا أن to نمسك wannan na faɗan wasu jama'a ne daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah muna so yau ka ba mu labarin kanka Mm.
وقد روي نحوه عن أبي ذر وشداد بن عوف Kuma Abu Zarin ya tambaya annabi annabi ka nuna mana yaya kake yaya kanka yake da jada da dan auzi shi ma ya tambaya annabi irin wannan tambaya Mm.
وأنس بن مالك رضي الله shi عنهم ma ana dan mali yayi wa annabi irin wannan tambaya ya annabi yace فقال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم annabi yace madalla ni dai addu'an kakana ne annabi Ibrahima Mm.
يعني قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم Mm.
وبشر Isa بإيسى ne wanda annabi Isa ya bada labari da ni ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أراء له قصور بسرى من أرض شام to jama'a ku kula da wannan magana annabi ya ce wara'at ummi mahaifiyata ta bani labari ta ce ta gani hina hamalar bi yayin da ta ɗau ciki na annahu karaja min ha nurun ta ce ta ga wani haske ya tayi agunta ara alahu kusuru busra sai da hasken nan ya haskaka katangun mutanen busra daga makka min aharar sham kuma har zuwa can kasan sham sai da ya haskaka wannan hikimar a nan annabi ya ce iyata ta ce haka eh shi annabi duk magana in an je gunsa tsayawa yake in annabi zai ce na ji daga gun wani zai ce na ji daga Allah yau ya ce na ji daga iyata to kai ka san matsayin wannan fa wara'ad ummi mahaifiyata ta ce ta gani ita ta bani labari to daga yau zamu baka zamfar wa kar taba jin ya baiwa annabi labari ko annabin maganan wa ya dauka ya hada da nasa babu to amma yau ga yace mahaifiya ta ce ta ce dan ni ba gani na ba, ita ta gani ta bani labari shi yasa mu mun zama ce mata muke iya babba eh ba ma kama sunanta mu da muka san ta wane mutum yi mana kowane hadisi annabin yace ya faɗa daga Allah ne in hadisin rabbani ne kudusi ne daga Allah in qur'ani ne daga jibrilu daga Allah amma yau hadisin nan da kake ji yace daga gun iyata ni ma na ji eh in an ce an ji daga annabi haddathana an wani an wani an rasulullahi qala sai annabi ya ce to wannan hadisin kuma da aka koro ya ce ni ma na ji daga iyata ce take to wannan iya tasa kai ba za ka yi addu'a na alkhairi ba sai na sharri a kanta kai na za ka wanye da duniya lafiya har abada har abada ai ba zai yi ba dama ba hanyar nema lafiya maka nema to bari ka ji wallahi idan ana taba ta duniya za su jawo bala'i eh sai dai mutum dama ni yanzu zai jawo duniya bala'i to ya faɗi maganar da ba na alkhairi ba a haƙƙinta amma ba haka ba mahaifiyar manzon Allah kun san yadda take idan na faɗi maganar ku ji da ƙahin zuciyarku annabi nu- adamu wallahi sai da ya kama kafa da mahaifiyar in ga malamin da zai ce ba haka bane annabi nuhu sai da ya kama kafa da mahaifiyar manzon Allah annabi Musa sai da ya zo ya kama kafa da ita annabi Isa sai da ya kama kafa da ita sannan annabi Ibrahim annabi Nuhu duka wannan annabi bai bayyana ba suke fadanci kun san daga inda suka zo billahi lali daga lahira suka danno duniya daga lahira annabi yana cikin wata biyu uku aka turo annabi Adamu ya zo gun mahaifiyar fa yace kai balarabe daga ina yace ni ne Adamu ai me ya kawo ka yace na zo ne in taya ki murna in ya zo duniya ki ce ni ma na taya masa murna eh ki sanar da ni hi ki ce na kama kafa da ke duk Allah ki gaya masa iya babba ta ce to an gode Allah ya saka maka sannan iya take yana durƙushe har ƙar iyar manzon Allah tana kan yin fuda yana to an gode sannan iya yana iya annabi Adamu haka yayi ya koma bayan ya tafi annabi Ibrahim shi ma ya zo aka ce koma yana lahira wai ba wai suna wani kasan bane kar ka ce daga wata kasa aka ba daga lahira an ce in an je ba a dawo wato an dawo in ga wanda zai yi musu alfarmar bayan ce ba a dawowa da ba na cewa wanda ya ji lahira bai dawowa ba an dawo dole lokacin da suka zo abin da za a yi wanda aka haɗa taron bai zo ba ka ka ko sun dade suna zaune taron ya kare sun taba ka ce mai taron bai zo ba ya kusan zuwa ku dawo annabi ibrahim ya zo ya kama kafa da mahaifiyar wannan annabi namu ya ce yaya wane ne kai kai wane ne ya ce ni ne annabi ibrahim ai saboda na ji labarin shugaban namu ya kusan zuwa eh duk allah na zo ne ni ma in shiga inuwan nan in ci albarkacinki ki sanar da shi in ya zo ki ce ni ma na zo tayawa murnan nan ya ce to Allah ya ma albarka in ji iya babba ta zinzina wa annabi Ibrahim ya ji daɗi ya ce to na koma ki a sanar da shi a sanar da shi shi ma annabi Ibrahim ya koma lahiran daga nan annabi Musa ya zo me ya kawo ka ni ne Musa dan Imrana na zo ne na sha wannan inuwa eh na je shugaban namu ya kusan bayyana kuma ga nan mun yi gaba ya baya zai zo to yi ne na zo na kama kafa da ke iya babba ki sanar da hifa mun nuna murnan mu ya ce to Allah ya ma albarka annabi isa ya koma annabi isan ya zo eh sai mutane su yi hiru ku je ku duba kamalul farshi eh bari a baku rafar ɗin littafin ku duba kamalul farhi kowanne annabi ya zo ya kama kafa daga lahira a kama kafa da mahaifiyar don mahaifiyar ita ce za ta gaya masa in ya bayyana sannan suka da wannan kuma abin da duk wannan annabawan suka yi sai mu kama ɗan zamani mu ce zo kai ka ce baka san maulidi ba wannan da suka zo taya murna taya murnan me suka zo yi haihuwansa ne ai ya kusan zuwa haihuwa duk wata ɗaya in ya biyo sai annaba sun zo daga lahira duk wata ɗaya annaba sai sun zo sun taya murna sannan annabin ya bayyana to wannan abin da suka zo wanda yana lahiran nan ka san abin da ya dawo da su duniya wallahi maulidi ne maulidi ne ya kawo su sun zo taya murnan haihuwa an gaya mahaifiyarsa za ta gaya masa in ya zo sai su koma ba wani abin da ya za wannan annabawan ulul azami biyar suka zo gaisuwa hikima cikin wannan ba wani abu ake ne ba biyar din sun zo daidai yake da annabi dubu ɗari da ashirin da hudu sun zo eh wayan nan biyar sun zo kowa ya zo ai a kowa ya zo wannan ne aka zo wani abin gayyata aka ce sarki haɗeji ya je ya taya murna duk yan yan jihar kun je yi mana wani abin alkhairi aka baka ce gwamna ya je ai an je to wayannan manyan annabawan sun wakilci sauran annabawan haka aka yi a haƙƙinsa ba wanda bai tayi a lahira ya dawo ya kuma bai tsaya nan ba bayan wayannan matan da ba taɓa ganin su ba sai an shiga aljanna zankal zankal din nan dai masu fararen idanun nan masu hafi matan hurul ainin wallahi sai da suka bar duniya yi mana aka bude aljanna aka ce ku fito ku je ku ce murnan haihuwan annabi eh mahaifiyar manzon Allah tana zaune a daki ta ga mata dogaye kaman dibino zankal zankal farare sirara gwanin kyau masu kwankwazo irin na irin na zanzaro duk an danno wai wanda na gani kai ya rike haka yake daga aljanna wala aka danno da su suka zo duniya sai da suka zo taya murna wallahi a lahiran suka zo duniya suka zo mahaifiyarsa sai da ta gansu karama ce tana ganin na lahira a nan duniya suka zo suka zo sannan bayan nan aka turo aka turo abin nan ba ni labarin asiyatu binta muzahim aka sake turo maryama yar imrana suka ce ku je fa iya babba ta zo naƙuda ku je ku taya ta aka yi firki da mazauna can aka yi firki da matan hurul aini da wanda suke na duniya sun je can su ma sun dawo maryama binta imranan ta zo in gozoma sannan aziya yar muzahim ta zo in gozoma kuma abin da zai baka mamaki kar dan sun zo in gozoma kaga wani ba a'a su biyun wannan da aka turo su mun san dalili eran da za su zo wannan da suka baro lahira suka zo duniya da maryamar da asiyatu binta muzahim to annabi ne zai aure su e ga sun zo maulidi kuma sun zo an sun zo anguwancin ango su su maulidi abin ya zama ya kaji Eh, kuma aurensa zai yi a lahira matansa ne matansa ne kuma sun zo gun mahaifiya su ma to in za ka auri mace in maza- in za ka auri miji kar ka kama kaba da mahaifiyarsa in ka isa ina ruwanta dole ne Allah ne ya turo su ku je gun su rika taku ku faranta mata rai eh in na ce da annabi in zai aure ku za ta ji daɗi ayyar annabi ne ake so ta gansu ai ta gansu ai ai a gani suka zo ai ai sun samu layin da suka fake za su zo su kama kafa saboda lokacin daura auren yayi to ka gani hi ba zai ba sai da izinin mahaifiyarsa ya ce ana ai dama na san su wayannan ma- matayen mutanen kirki ne kama kafa ne ya kawo su eh ku duba kamalul fari an yi haka kuma ku duba al anwaru wal misbahu was sururi wala fukaru ku gani za ga an yi haka sai an kama kafa da shi Allah ya yarda Allah ya sa kafin nan Allah ya turo mana su a buɗe su kan Allah mu ebi kuɗi alfarmar Muhammadu Rasulullahi idan kun matsa idan kun matsa da naci buɗe mana za a yi in aka yi garaje ba buɗe ba zai fashe fitan za a buɗe kurin mu kwasa annabi za mu kaiwa ba wani guri ba wani guri za mu kai su bai yi za a kaiwa a yi barin dala a yi barin naira a ga ba komai ba ne a haƙƙin mahaifar a kai su a inda ya dace a kai su Allah ya sani in Allah ya yarda Allah ya ji zai ba mu mu baddala tunda mutanen da yana yanzu kuɗi suka sani to a walakanta shi alfarman manzon Allah mu je malam na'am mu je gurin tsayawa na'am
واسترعت في بني سعد بن بكر annabi ya ce an nene ni daga bilan bani sa'ad dan bakar yana cewa mm, نعم فبين أنا ما أكن لي خلف بيوتنا نرى بهما لنا mm.
إذ جاءني رجلان عليهما ثياب to بير annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina nan anan ina kiwo kuma sai wasu mazaje suka zo masu farin sofa ne mm, وفي حديث آخر mm.
ثلاثة رجال mazaje guda uku ne بلس من ذهب مملوءة ثلجا فأخذاني فشقا Ni بدني ya ce suka zo da ruwa na kankara suka rike ni kuma suka tsaga kirji na mm.
قال في غير هذا الحديث Mm.
من نهري إلى مراكي بدني tun daga nan karan kankalma zuwa ga kahin cibiyata ثم استخرج منه sai قلبي suka fito da zuciyata فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء sai suka tsaga suka fitar da kudan jini sai فدرهاها suka jefar da ita ثم غسل قلبي وبدني بذلك الثلج حتى sai suka أنقياه wanke zuciyata da cikina da wannan ruwan kankari sai ran ruwan kankara sai da suka tsarkake yi قال في حديث آخر Mm.
ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بكاتم في يده من نور يهار الناظر دونه to sai ɗayan ya miƙa wa ɗayan wato wannan zobe a ciki suka ɗau zoben suka buga tambari haske ne yake tayi ga mai gani mhm.
فكتم به وكتم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة ثم عاده مكانه sai aka buga tambari da wannan zoben zuwa zuciya nan aka zuciya kai daga zuciyar da imani da hikima baki ɗaya sai aka mai da ita gurin ta وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأمى ɗayan da ya bi da hannunsa ɗayan da aka zaga sai ya haɗe cikin ikon Allah وفي رواية إن جبريل قال قلب وكيء Jibril ya ce wannan zuciya ce mai kiyayewa أي شديد ai فيه yana da tsananin wato rike abu نعم فيه عينان تبصران أذنان a سمعتان ciki akwai idanuwa guda biyu da ke gani da su da kunnuwa guda biyu da zuciya take ji ثم وقال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته daidai ya ce da abokinsa auna shi da goma na al'ummansa فوزنني بهم sai aka auna ni da su فوزنتهم sai na rinjaye su ثم قال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنها ai kare wani auna aunan ya ce ko da duk al'umman ka auna ma zai rinjaye su Mm.
قال في الحديث ya الآخر ba wani hadisin daban ثم رموني إلى صدورهم zai suka rungume ni zuwa ga kirajinan su وقبلوا رأسي وما بين عيني suka zambaji kaina da tsakankanin idaniya ta guda biyu ثم قالوا يا حبيب لم ترى suka ce ya masoyin Allah kada ka firgita kada ka razana إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت ai عيناك kowa kai da Allah ya bayyana maka abin da yake nufi da kai da idaniyarka ta sanyaya وفي بقية هذا الحديث من قولهم kuma daga rubar wannan hadisi ma an zo da su ما أكرمك على- ما أكرمك على الله kuma da yadda Allah ya girmama ka إن الله معك وملائكته ai gudunmuwar Allah da taimakonsa da mala'iku suna tare da kai قال في حديث أبي ذر رضي الله ya zo daga عنه Abu Zarrin hadisin sai na cewa فما هو إلا أن وليا أني فكأنما أرى الأمر مؤاينة ai daga nan suka juya suka bar ni sai nake ganin lamari a bayyane tun kafin bayyanan annabta وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي Mm.
وغيرهما أن آدم عند قال اللهم بحج محمد اغفر لي cewa annabi Adam ya ce Allah saboda haƙin wannan shugaba kai man gafara ويروى وتقبل توبتي a wani ruwayan Allah karɓi tuba na فقال له الله من أين أربت محمدا Allah ya ce ta ina ka san shi ne ya Adamu قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce kowane guri na aljanna na ga an rubuta haka Mm.
ويروى محمد عبدي ورسولي Na'am.
فعلمت أنه أكرم خلقك a علي nan na gane cewa shi ne mafi karamcin halitta gare ka ya Ubangiji فتاب الله عليه وغفر له Allah ya karɓi tubansa ya masa gafara وهذا عند قائله تاويل وهذا عند قائله تاويل قوله تعالى فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه Mm.
وفي رواية أخرى Mm.
فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك Na'am.
فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله Mm.
فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك nan na gane cewa babu wani mai daraja gunka kamar yadda ka da sunanka da sunansa guri daya فأوحى الله ya إلي Allah ya wahayi izuwa gare shi وعزتي ya ce ya وجلالي yi rantsuwa da buwayensa da girma na sa إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك ai ne ƙaryen annabawa da zai bayyana a zuriyanka ba dan shi ma Adamu da ban halarce ka ba in ji Allah الله أكبر قال وكان آدم يكنى بأبي ana محمد masa alkunya da haka nan وقيل بأبي البشر Mm.
وروي عن سريج بن يونس أنه قال إن لله ملائكة سياهين عبادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه to وسلم
Allah ya halicci wasu mala'iku sunansa sai ya hina masu kewayawa ne a duniya al'adansu eh ba kowane gida suke inda gidan ka akwai Ahmadu ko Muhammadu in Allah ya da mala'ikun za su je gidan saboda karamci ga wannan annabi namu Mhm.
وروى ابن قاني القاضي eh ibn Qani shi ma ya rawaito alƙari عن أبي الحمراء رضي الله عنه Mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Na'am.
لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيته da بألي lokacin da ya je Isra'i ya ga an rubuta a gargayin alari la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi ayyatahu bi Ali Allah ya ce za mu karfafe da sayyidina Ali bin Abi Talib dan uwansa ne gwarzonsa ne jaruminsa ne sirikinsa ne kaninsa ne ɗansa ne duk sayyidina Ali ya tara wannan kuma shine baban ƴaƴansa jikokansa kuma shine mijin ƴarsa babba ummi na Fadima duk abin da ake so Allah ya ba sayyidina Ali eh Allah ya masa daraja daraja ya je ƙarhe Allah ne kurin ya san matsayin sayyidina Ali Mm.
وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى Mm.
وكان تحته كنز لهما Mm.
قال له من ذهب فيه مكتوب عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب sabu ka ji abin da aka rubuta wanda yake mamaki da gaddara yaya kuma yansabu ko zai wahala da kansa Mm.
عجبا لمن أيقن بالنار Dan كيف wanda يرهب ya san da wuta dan me yasa yake dariya عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن wanda إليها ya san duniya za ta juya ta bari dan me yasa zai natsu zai natsu da ita Mm.
أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما Mm.
على باب الجنة مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله Mm.
لا أعذب من Ah, قالها da aka rubuta a kofar aljanna ya ce ba wani sarki abin bautawa da gaskiya zai yi a ne Muhammadu manzo na ne dan ji Allah ya ce ba zan yi azaba ga wanda ya faɗi wannan kalma ba Mm.
وذكر أنه وجد على الهجارة القديمة مكتوب محمد تقي مسلم وسيد To, أمين wata rana an ga wani da daddan dutse a rubuta a ne Muhammadu ta mai tsoron Allah ne musulmi mai gyara abin da ya ɓaci ne aminin amincacce ne a gurin halitta da gurin Allah Mm.
وذكر سمدا- سم- سمنداري Eh, zamana ɗariyu ya ambato Mm.
أنه شهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أهل جنبيه مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر محمد رسول الله
wani yaro ne aka sami a can kasan karasa ne da ya zo duniya tsaginsa ɗayan Allah ya rubuta la ilaha illallah wannan tsaginsa ɗayan kuma Allah ya rubuta Muhammadar Rasulullah eh wannan dai mutum mai hankali ya gane a jikin halitta Allah ya rubuto da haka to a girmama shi ake so na'am وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض to a can kasar India an ga wani wardi da ya fito su suke da yawan turare wardin kowane ganye in ya fito ne ake rubutawa لا إله إلا الله محمد رسول الله kowane ganye haka za ka gani da da ma yana garin mu wannan ganyen cinyewa zan yi a wane mutum imana Allah ya tabbatar na'am وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه Mm.
إذا كان يوم القيامة نادى مناد na'am ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم idan ka yi taron tayin kiyama sai wani mala'ika ya mai tayi ya tashi ya ce jama'a duk wanda yake sunansa Muhammadu ne ya miƙe daga an ce haka ya miƙe shi kenan sai a ce to ku shiga aljanna alfarman mai suna alfarman annabi eh annabi za a faranta da haka Allah ya masa ran da zai zo duniya ran da annabi zai bayyana a duniya duk matar da za ta haifi ɗa Allah wahayi ya musu ya ce kowa ya haifi namiji in ma mace kika yi niyya sai ya juye namiji a ran nan annabi zai zo duniya da mazaje suka zo rana daya zur ko a kasar wace duniya matarka ta yi ciki namiji za ta haifa duk malaman duniya daren ba a haifi mace ba ran da zai zo namiji zai zo duniya da mazaje suka da koyi suka zo sai manzon Allah haka aka yi masa eh kuma ana lahira sai an yi taron a ce su daga duk mai suna Muhammadu ya miƙe na yi sa'a wallahi da sunana Muhammadu Walla- wallahi da sai na canza sunana to wannan karatun na yi suna ni sunana Muhammadu Allah ya yarda a wannan karatun ana yi wallahi sai na canza ko ta ina zan yi gan fito wallahi zan canza ai ba zai yi ba Haba, haka kurin kai Allah mun gode maka sunana Muhammadu kuma na farko ba Muhammadu awwal to ka gani mun yi wa Allah godiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya mana gata duk abin da muke nufi a irin wannan zamanin jahiliya sunanka da sunan iyayenka ya zama irin sunaye ne na annaba ba barkanka ba yi mana ai da karkaran na ba a san haka ba sunan mahaifiya ta Aisha sunan babana Haruna kuma ina da ɗana Muhammadu ina da ɗana Abubakar ina da Muhammadu sa Muhammadu eh to ka gani Allah ya ma gata wannan ba karamar daraja ba ce kuma ina da ƴata Amina ina da mata na Amina kai darajar yayyawa fa eh Muhammadu Rasulullahi. kuma ina da ƴata ina da ƴata Kubra Khadija ina da ita a gidana kuma sannan ina da iya ta Aisha sunan yata kuma Aisha kai wannan lamarin Muhammadu Rasulullahi ba ai mun yi wa Allah godiya alhamdulillah wannan daraja ta kai ta karkara nan ba a sa irin wannan suna to kaga barkan mu ai ba ji an sami mu da wasu sunaye wanda dole sai an kai ga canja ba Allah ya hirya kayan Allah mun gode masa to mu je na'am وروى ابن القاسم في سمائه وابن وهب في جامعه عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من بيت فيه اسم محمد إلا نما eh to kaji war- an samu daga ibn qasim ne ko ya ji daga ibn wahab ye daga littafin sa na jami ya ji daga imam malik samitu ahlul makka ya ji mutanen makka suna cewa mhm.
ما من بيت فيه اسم محمد إلا نما ورزقوا ورزق جيرانهم duk gidan da akwai muhammadu saboda yawan kiran da za a yi muhammadu muhammadu to in allah ya yarda albarka ne zai sauka eh gaba ɗaya annabi in ka kira yi daidai yake da kaman ka kira annabi dubu ɗari da ashirin da hudun ka yi tawassali da su kuma ka kira mursalai ɗari uku da sha hukun ka yi tawassali da su tunda mun kakkarya muku kuma mun haɗa muku kun ga sunan ya fita eh mun jaye na farko mimun ake karya shi eh hazaɓe a haɗinsa yake mun jaye na gaba na mu- ba muhammadu ba ne muham muham muham akwai mun jaye a gaba eh sai ka ware wannan shaddar da ka kan mun jaye to mun jaye ce mai zaman kanta sannan kuma sai ka sake fito da mun jaye sai dal wancan mun jaye ta farko idan ka karya ta mimun to zai kama mun jayen arba'in ya ɗin goma mun jayen arba'in an samu casa'in hasa ban kuma zai kawo maka takwas wannan alifin da alhanzan na gaban haka ne cire ya ke ajiye shi a gefe ɗaya ne a ɗaya yake ga takwas an cire wannan mimin idan mun karya yi mun jayen arba'in ne yaɗin goma mun jayen arba'in kuma mun jayen na gaban mun karya yi mun jayen arba'in yaɗin goma mun jayen arba'in dal kuma idan an karya yi dalun yake zama dallin hudu alifin tsakanin ɗaya lan aran talatin wannan mimun mimun guda uku tasa'in sa uku ɗari biyu da saba'in wannan lan'aran na dal la- lamun na daɗin lan'aran talatin ka ɗauki ɗari biyu da ɗari biyu da saba'in ka haɗa da talatin ɗari uku ya cika bayan ɗari uku sannan ka komo wannan daladin hudu ne alifin gaban ɗaya ne ɗari uku da biyar ka je ka ɗauki ha- ha ƙaramin nan ha saɓan takwas ne in ka haɗa ɗari uku ga biyar ga takwas ɗari uku da sha uku alifin nan na gaban ha da muka cire ya gefe shine guda ɗaya ɗari uku da sha hudu ɗari uku da sha uku mursalan Allah waliyan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu karamar su tana wannan alifin da muka ajiye yi alfarmar Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to in ka kira sunan yanzu nan gidanka arziki zai cika in ka san wannan ka kira ka gwada ka gani in Allah ya yarda na
ورزق جيرانهم kuma za a makotanka ma sai sun yi arziki mhm.
وعنه صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam kala yana ما cewa رر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة duk gidan da akwai Muhammadu daya ko biyu ko uku ba cutuwa idan wani abu ya sauka a gidan to dauke shi a matsayin kaddara ko kuma kafara ce za a yi muku mhm.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Abdullahi dan Mas'ud yana cewa أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه to وسلم Allah madaukakin sarki nazara ila qulubi ibadi da ya duba zuciyan bayinsa faktara min qala sai a ciki Allah ya zabi zuciyan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته Allah ya zaba Annabi da nafsi dan kansa eh ba wanda Allah ya halitta dan kansa sai Annabi Allah Annabi yayi dan kansa kowa kaga an yi dan Annabi aka yi shi ka san da wannan shi annabi Allah annabi yayi dan kansa annabi ne nasa eh kuma duk abin da kaga an yi dan shi aka yi sama wannan an yi ne dan annabi a masarin fa kaza an yi ne dan annabi ya taka an yi iska dan annabi ya sha an yi ruwa dan annabi ya sha ruwa an yi dare dan annabi ya huta an yi rana dan annabi ya ji daɗi komai dan shi aka yi kuma Allah yi yayi nasa kowa a duniya kaga an yi wallahi an yi ne alfarman annabi Muhammad to wannan shine Allah ya ce ya halitta annabi dan kansa Mm.
وكان نقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت to gaji annabi sallallahu me kake cewa na'am وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت yayin da Allah ya sauke wannan aya annabi yana cewa وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما "Ah, kaji na'am kama قام كتيبا فقال يا معشر أهل الإيمان إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا annabi ya tashi ya hau mun bari annabi zai yi bayani zai lati ya ce ya ku taruwan jama'a ahalul imani inna Allah fadala ni alaikum Allah ba ya fifita ni akan ku fifitawa duk abin da ya zo kusa da ni abin ya tayi a yadda ka san shi eh idan abin ya raba annabi ko ma menene ya tashi eh sai dai yana nesa ne ba iri dai bane in baka ga annabi in kurma ba me kuke cewa kurma baya jin menene daga sai me annabi in yayi kira ma kurma ji yake daga annabi ya kira kurma kurmancin ake dauka aje ya gebe karau zai waya ya ce na'am gebe wanda baya magana in annabi ya masa magana bai ban takan cire ya ke a gefe ranga dau zai yi bayani sai ya bar gurin annabi a dauka a miyar masa kayansa barin gaya ma gaskiya annabi ba ruwansa kowaye zai magana da kai annabi garau in yayi ne ya kira ka shikenan sai dai ka bar gurinsa ka koma gefe haka Allah ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ga jakinsa daga jakin ya zama na annabi shi yake zuwa ya kira wasu sahabbai ya dawo jakin ya kira wasu sahabbai raƙuminsa da raƙumin ya zama nasa sai an raƙumin ya zama kumba a holo lokacin da suka tayi daga daga daga wannan gari abin nan ba ni labari halimatu sa'adiya za ta mai da annabi wani mugun ba yahude da ya bi bayan su raƙumin tahi sama ya ba fuka fuki yayi ko to ya zama buraka eh ko ba fuka fukin ya gamu da wanda ya fi karfin fuka fuki tunda annabi yana kansa kurin raƙumin ya tahi bai sauka ba sai a maka da ya suhu ya tahi sama yake nan bai dira ba sai a dakin ka'aba ya me dalili annabi ya hau kansa e ba ka ga jakin halimatu sadiya ba tafiya amma da annabi ya hau sai da ya riga kowane jakuna imana yahudawa sun gama gure karfin su sai Allah ya bude jahannama a duniya haka yaye sama ta zo ta cinye su wutan ta koma ina ruwan Allah E, duk wanda ya raba annabi ya yi daraja to ya ce Allah ya fifita ni daga zaran abu ya zo kusa da annabi abin darajan abin yadda ka sani ya canza ba ka ga takalminsa da ya taka annabi ya sa takalmin aka ce ya fi kowa takalminka ya fi kowa me dalili ya taba kafa mai albarka yi ma ya tayi a takalmi wani daraja ne da yi na musamman wani daraja ne da yi na musamman an gama ai, haka abin yake Eh, idan abu ya rabu kusan annabi shikenan ko kaza ne annabi ya taka ya fice shikenan ya daraja ya fi yanzu duk duniya ba guri irin madina ko al'arihi karkayin al'arihi a guri bai kai madina ba annabi yana gurin yana gurin in annabi yana guri gurin ya fi ko ina daraja ko a sama yake ko a ƙasa yake wanda ya zauna da annabi ya yi imani da hito ya fi kowane irin mutum daraja e wanda kuma ya rabu da annabi abin ya fi komai daraja haka al'adan abin yake na وفرل نسائي على نسائكم تفضيلا
annabi ya ji Allah bibita mata na akan matayenku da bibiko na zahirin kun gani ranar yakin hunaini da barade gwarabe suka gamu da aka- a- suka ci barkono gagagagaga aka fara sara da ai mazaje suka juya da baya suka ji ba daɗi idan mazaje ta kaɗa mata yi manzala su suka ɗauki takobi suka ce da kafirai kai da aka zo sai na ummina Fadima ummina Aisha da ummina Hafsa ir sai na Umar su biyu suka dadaga da kafiran duniya kafiran suka kasa ficewa abin da ya gagari jaruman anan aka gane cewa lalle matansa daban suke tun da sun raɗe yi sun zama jarumai sun zama sadaukai sun zama masu karama sun zama masu gaskiya sun zama masu daraja alfarman mijinsu kuma ummina Aisha bayan wannan haila yau da annabi yana magana yace matan aka zo magana matan hurul aini yace ya rasulullahi ai mun fi su yace mun wace mace ce matan hurul aini yace wallahi muna gaba da su annabi ma jinjina mata yace wa matan da kurin ko sallah babu kurin kurin an halice su ba wani addini suna azumi yace suna sallah yace sallallahu sallallahu kurin ba wani addini yace wallahi mun je lahira muna gaba da su to wannan maganar ta nuna sun fi matan lahira sun fi na duniya kuma sun koma sun fi na lahira eh mata na yace sun fi sun fi karfin kwaye to haka lamarin yake mata yan manzon Allah daban suke yadda Allah ya mai da hi daban to amma bari a nuna mutum hi mutum baya gani sai an taba shi yawwa da aka ce matan daban suke bari ka ji samfur anan idan ka je lahira ba mala'ike zai tambaye ka yace waye babanka in ka ce abuna adamu alaihi salam a hankali dai in mun duba ya kamata ka ce mahaifiyarka hawa'u kaga ai ai wannan shine shine wannan ko annabi adamu ne da hawa'u babanka waye ka ce babana annabi adamu an ce waye mahaifiyarka sai ka ce aisha eh Allah yayi canji nan an kama uban annabi adamu amma duk mahalukin da zai je lahira sai ya ce mahaifiyarsa aisha in baka faɗa ba wuta zaka mutanen da suke zaginta kuma yau su yi turus ko da ba su sani ba ne a ko rahin sani ne ko sun ɗauka ba zaman kabarin ku ce nan aka faɗa haka yake kuma duk duniya ba mahalukin malamin da ya isa a lahira a tambaye ya ce ba aisha ba ne babu ba zulliya ba zulliya ba kai zaka ce hawa'u ba ba kai zaka ce ummi na fadima ba dole dole sai aisha dole yi ko an ƙi ko an so shan ruwan dankwai ne in ba ya a tudu ba shi ne duniya a ya a gangare billahi lalli dole sai ka ce ai ya ce mahaifiyar kai kuma ka ce kana kinta to ka je lahira ka canza uwa eh duk mutumin da ya je lahira ya ce ya canza uwarsa shege ne shi shege ne ba dan halal bane ko in ka canja can mala'iku ba duniya bane wuta za su saka e yayin da ba waye mutu waye babanka annabi adamu e ina alƙiblanka maka zuwa madina annabinka ka ce annabi muhammadu hankalinka yana ga ina yana ga mutuwa hankalina yana ga yana ga Allah yana ga mutuwa e sannan waye mahaifiyarka ka ce ummina aisha zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma rayin ilimi da rayin fahimta ya ɗauke ka da ba ka ƙaunanta ko ka zage ta to a lahira ita ce uwar ko ka fasa da ya shawarar da za mu baka don Allah karka je lahira yawwa ya fi sauki ya yi kar a je can in zai to za a je to in za a je a layin da ake a tuba abin da aka yi rayin sani Allah ya yafe a canja hali in ba haka ba ka je ka tukumi malamin ka ya cuce ka ya cuce ka bai ɗora ka layi na shirya ba to ayin zikirin layi sha ɗaya ina yaran na suke to kirawo su karba addu'a yawa kai kadai ka zo ka karba addu'a ne eh aiwa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ya kara mana imani da ikhlas zama karanci fatiha gaba uku uku godiya ga ubangiji bismillah da qul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a ga sa'idi